yan'auta hali husliha yace ba wani bawon Allah da zai iya kwatanta irin kan da sujud zumunta ta take hatta shi manzo Allah yace ba zan iya kwatanta ta ba sai dai abin da na gani inda domin sauyawa take da in ya kallace ta to kan yi tsauta yadda ya sauya sai ya gaba irin da ba yace saboda haka ba za ta kwatanci ba ita wannan sujud zumunta hadin Allahu akbar manzo Allah ya ga abubuwa da yawa to ka gani to me kace awarajum lata wal uzza abaraayatum lata wal uzza yanzu ku bani labari mana wannan gunki naku da kuke ce masa lata wal uzza da wanda kuke ce masa uzza to wa manata salimata lukhra wato da kuma manata salisatul ukura waɗannan dukan su wato gumaka ne Allahu akbar ka gani wato an ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani na mala'ikun nan na rafrafu wato eh ruwaya an karɓo ruwaya annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci yace lamma balaga bihi lamma balaga sidratul muntaha yayin da aka isar da shi magar ya tikewa din nan ja'ahur rafrafu sai mala'ika rafrafu ya zo masa fatana walahu min jibrilu wato sai yace to jibrilu kai bakin tsayawa kenan in ji rafrafu da jibrilu yace baya iya ketare nan to kawo mu shi nan sai ya karbe shi daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karbe shi daga hannun Jibril ya karbi manzo Allah din shi malaika rafafu Allahu akbar ka gani to yawa wa dara bihi sai ya tashi da shi malam suka yi sama ila al'arshi bai tsaya da shi ba sai da gashi ga gadan sarautar Allah hatta wa kawo baina ya dai rabbahu sai da ya je tsaya nan gaba ga zatin ubangiji sun malama hanal insirab yayin kuma da wato lokacin dawowa ita na walahu sai ya sake ganin kuma rabrafu din ya dauko shi amma yayin da ya kai shi wajen Allah shi rabrafu to ba dama ya tsaya sai ya tafi yayin kuma da ubangiji ya gama asiri da manzon Allah malaika manzon Allah din da ya fito daga inda yake daga al'arshin sai ga rabrafu kuma sai dauke shi domin rabrafu shine yake zuwa daman cikin gada al'arshi ya karbo alqur'ani ya zo ya tsaya a sidratul muntaha manzon Allah an shi ko jibrilu ya karbo ya ka manzon Allah shi kuma haka abin yake kaji manya gaba da manya waɗansu gaba da waɗansu to fadara biya ta adamu sai ya taso da shi daga can al'arshi din har sai da ya kashi ila jibrilu salawatullahi alaihi ma sai danka wa malaika jibril yace to ga abin da na karba hannunka na da maka da shi ya danka masa manzo Allah kuma kaji ya je inda shi ma abin sai da aka yi da shi kuma ba kun ta dama haka take in ka je ta sai dan gari ne zai ma jagora Allahu akbar da ya zo ya samu jibrilu din nan shi malaika rabrahu ya kawo manzo Allah wa jibrilu ya biki sai ta jibrilu yana ta kuka yana ta kuka wa yarfa'u sautahu yana daga muryarsa bi tahmid yana ta alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi rabu shi rabu din nan hadimun min al-qudan bayna yaday Allah ta'ala Allahu akbar wato kaji shi rabu malaika rabu wato masu hidima ne gaba da zatin Allah su har abada suna nan cikin gadan al'arshi su malaika rabu babu wani hijabi tsakanin su da al'arshi a nan kake ko da yaushe ubangiji ya faɗi magana su ko su ga waɗansu mala'ikun su kan waɗansu ba su isa su je gun ba sai su za su karɓo su su ga mu lahu kawasul umur wato suna da kebabbun al'amura fi mahallin dunuwi wato cikin masaukin kusanta wal qurbi da karin kusanci ka annal buraq dabatun yakubu hal anbiya wa mahsusatun bi zalika fil arabi to me kace alaikum zakaru wa lahu amara ya tumar lata din nan ku bani labarin gumakan ku na lata din nan wato sulmun gumaka ne kana fi jawfil ka'abati waɗanda suke nan a cikin ɗakin ka'aba suke zubi suke zuzube su da lata da uzza da ma da manata da salis da qur'an din nan shi lata nan wato suna nufin wai Allahu suka yi wai lata din nan Allahu ne nasu wal uzza shi ko uzza din nan suna nufin wai ubangiji da yake sunansa al-azizu su ma yake gunki aka gyara shi aka ce sunansa al-azizu wa manata din nan kuma wato ita kuma wata gunkiya ce ita ma aka dora ta gaba ɗaya dai an ce su ɗari uku da sittin ne gumakan amma kuma duk gaba ɗaya ɗakin ka'aba suke nan suka zo suka zube su nan za su zo su yi ibada da safe su ibada da rana duk abin da suke so kuma sai sun zo nan gurin su gaya musu ku taimake mu da kaza ku ba mu kaza ku ba mu kaza ku ba mu kaza Allahu akbar kaji to wa manata salihatul ukhra da kuma manata na uku al-ukhra wanda yake shi daban yake shi kuma gunki ne shi ma daban shi da dutse aka yi shi kana mushriku ne abu duna wato su mushrikai suna bauta wannan gumaka wa yaz'amuna suna riyawa wai a zatan su tashfa anha tashfa lahum inda Allah wai tace za ta je ta ceto su a wajen Allah kamar yadda manzo Allah zai ceto mu'minai wai suka ce lata da uzza dinnan su kuma za su cece su ranar tashin kiyama kaji a riyawa su mun na taɓa ganin su maganar lata da uzzan nan an ce wata ran akwai wani sarki daga daga daga sham wato duk shekara in ta yi sai ya zo nan kasar maka wajen kurishawa sai su zo su haɗu ko ya sha kuma su fito sai a rubuce su yi rubuce rubucen su na shekara mu a wajen mu kaza mu a wajen mu kaza su ta rubuce rubuce to shi wannan sarkin da ya to an ce jama'ar da ya ɗebo wato domin shi Abu Jahil ya aika masa cewa su kasar su ta baka ta ɓaci yace kasa maka ta ɓaci eh menene ya ɓata ta ai wani yaro ne dan wajen wani yanzu ya bullo yana nan wato banda zagin allolin mu ba abin da yake dare da rana allolin mu kullum sai ya zage su sannan mu kuma addinin mu ya ce ma a banza muke ba addini bane saboda haka mun kasan mu ba san yadda zamu ba to wancan sarki da ya ji haka wato yayin da zai to din nan ya zo mm, taron shekara din nan sai to da wato ba askare ba askare mutum goma- dubu goma sha biyu to ne ya zo da Abuja ya ji labarin ya zo shi ma sai ya zo da ya zo suka zauna aka zauna aka yi ta labarai aka yi ta labarai ya ce to yanzu kasan nan taku menene ya bata ta ya ce ai wani wani yaro ne yana nan kaza kaza ba na aika maka ba ya ce ina gani a rubuce ya ce to yanzu abin da nake so da farko dai yaron yana ina aka ce yana nan a cikin garin nan yana nan da ransa eh to a je a ce ya zo muna kiransa ya suka zo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya zo ana kiransa to malam da ya to din nan manzala yayin da zai to sai ya to da nana hadiza da sayyidi ali sayyidi abubakar yana ta kuka yayin nan yana cewa Allah Allah ka taimaki Muhammadu Allah ka taimaki Muhammadu akan waɗannan mutiya Allah shi kuma manzala yana towa yana towa har sai ya ce kai ya ce ku daina fargaba komai ina tare da taimakon Allah Nana Hadiza ita ma da ta zo ta ga irin wannan taron malam ga mutane ta kaka sannan da makaman su ba ta ganin su ba kuma ta ce wannan ta ta koma waje daya ta ce ubangiji Allah na roƙe ka Allah ka taimaki ba wannan naka Allah ka taimaki wannan bawa naka sai manzo Allah sai ya zauna da ya zauna wato yayin da ya zauna a gurin sai shi wannan bakon sarkin da ya zo sai ya ce masa ya ce yanzu ya sunanka ya ce sunana Muhammadu Muhammadu sunanka eh ya ce ka zo duk kasan nan ka aibata irin ibada da ake yi ka ce allolin da ake bautawa ma ƙarya ne kai na ka samu wannan addinin ya ce daga ubangiji wanda ya halitti kowa da komai ya ce yanzu kana da wata aya wacce za ka nuna min in tabbatar zancen ka gaskiya ne ya ce akwai ya ce menene ya ce duk abin da ka zaɓa ga yamu ka ce kana son wani abu wanda yake aya ce akan ni Allah ne aiko ni Nana Hadiza tana zaune ga sai Ali domin zamanin ba a saukar da ayar sani ba Allahu akbar ga su cikin jama'a su ku su uku ne rak yayin nan sai shi wannan mutum ya tsaya shi sarkin nan ga gadon sarauta samalan an jera musu da shi da abu- ta abuja da manya manyan kujeru na sarakuna manzo Allah kuma yana yana waje ɗayan bashi irin ta ta talakawa ba a kure shi kuma nan ma suna zaton za su kashe shi a gurin sai shi wannan babban sarkin ya ce to yanzu abin da nake so da kai ya ce yanzu ka gani rana ce ko ya ce rana ce ya ce to ina so ka ce rana ta bata idan rana ta bata wato ina so kuma ka ce wata ya fito fito wanda zai kwaba irin yadda zai tsaya yana sabo ba ya fito cikakke kamar ya kwana goma sha uku ko sha hudu. in ya fito ya tsaya a daidai inda kace rana ta fada in ya tsaya a gurin kuma ka ce ya to ya zo ya maka shaida kai Allah ne aiko ka abin da ake bauta wannan ba gaskiya bane wannan addini da ka zo da shi ya maka shaida gaskiya ne shi wata yace haka ne yace bayan haka kuma in ya gama maka shaida ya tashi ya kullo ya shiga rigarka ta kasa in ya shiga gudansa duk muna kallo a nan in ya shiga cikin rigarka ta kasa ya tsage ya bi biyu rabi ya fita ta wannan hannun riga rabi ya fita ta wannan hannun riga in sun yaka kuma su koma gaban ka sa'i tsaya su kawo a daidai in ya yaka kuma ka ce da shi ya tafi ya tafi ya koma da inda ya tsaya in ya tsaya sannan ya bata sannan rana ta koma mazauninta na da sannan mu yadda kai Allah ne ya aiko ka sannan kuma ka tsira da ranka Abuja ka ji irin wannan sharri mara wai saboda da kar a yi addinin musulunci shine ba sa so Abu Jahil ya tashi ya kakatu ya kakatu irin nasu na na lalatattu ya ce wannan sarki ka kyauta mu tun da nake ban taɓa ganin wanda ya faranta mun rai kamar ka ba ya ga wannan sarkin wato sun jira nan za a kore manzo Allah kuma a kashe shi yayin wannan irin tasu kaga fa dan kanan ubansa ne dan wa da dan kane suke da Abu Jahil din, saboda san duniya gaba ta shiga to yayin nan manzo Allah ya ce to da sharadi shi wannan addini Allah ya ce duk wanda ya nemi bashi aya to sai mun sharadi da shi cewa in ya ga ayan nan to zai bada gaskiya da Allah ya in ka ga duk wannan abu da ka faɗa za ka yi imani da Allah ka ba da gaskiya ni ko Allah ne aiko ni ka shiga wannan addini na musulunci da yake na zo da shi daga Allah yace kwarai ko zan ba da gaskiya in dai na gani yace to wannan abu mai sauki ne yace zauna nan a in Hadiza da shi da sai da yace su zauna da suka zauna domin sai da yace sanai yana karami manzo Allah ya tashi daga taron ya koma ya sake jaddada alwala akwai dutsen da ake cewa dutsen abaku bai ya je ya hau kan dutsen ya yi sallah raka'a biyu ya ce ubangiji Allah ka rinjayar da gaskiya akan ƙarya ubangiji Allah ka taimaki addininka da gaskiyarka yana nan yana wannan talaru'i yana addu'a sai ga mala'ika jibril ya ce duk abin da wancan mutum ya tambaya Allah ya maka alƙawarin ya baka sannan wancan mutum ya ƙara cewa kuma sai an ba shi labarin abin da ya baro a gida ma tukuna ƙarin bayan watan wannan mala'ika jibril ya ce to bayan wannan kuma Allah ya maka alƙawarin in ka je gashi gashi abin da ya bari a gida in ya tambaye ka ka gaya masa haka manzo Allah ya tashi ya dawo yana yana yana cikin mutane ya ratsa ya ratsa har ya zo kan yar kujerar da suka bashi ya zauna da ya zauna suna kallo ya kallaci rana ya ce rana ki ki buya a daina ganin ki mara sai su da dukkan jima kaɗan sai ga wata ya fito tau a gaban su kamar yadda yake ɗayan goma sha uku ko sha hudu watan ya tsaya ya jima suna kallo da watan ya jima sai ya ce watan ya zo da watan ya taho sai ya zo daidai kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da watan ya zo ya tsaya sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah suna ji da kunnen su wannan watan ya wannan lafazin da watan ya haka sai ya kewaya kan manzo Allah ya kewaya sai da gaban manzo Allah sai ya tsaya yana rawa tsakanin sama da ƙasa yana wannan rawar sai ya to sirr maran da ya zo sai ya shiga karkashin taguwar manzo Allah ta ƙasa da ya shiga sai tsage a ciki sai wannan ya fita ta wannan hannun wannan ya fita ta wannan hannun suna kallo sannan wannan rabin ya to wannan ya to ya suka haɗe a gaban manzo Allah watan ya sake haɗewa ya tsaye tau kamar yadda yake a haɗaɗin nan da ya tsaya a nan ya sake yi wa manzo Allah ya ce ke kuma ta ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadar rasulullah sannan manzo Allah ya ce ya ishe ku wannan suka ce ya ishe su watan manzo Allah ya ce kuma inda kake watan ya tafi da baya da baya da baya sai da ije gun da ya bullo sai ya shiga sai manzo Allah ya ce to ke rana ki da inda kike sai rana ta dawo da ta dawo ya ce to wannan ya isan maka a ayar da ka nema ta wajen wata ya ce ya isan mu ya ce saura ne ya ce saura ka ban labarin abin da yake gidana ya ce akwai yarinyarka a gida tana nan yarka wacce take yarinya sai karama amma ba ta da kawahu ba ta da hannaye sai har abada sai a kwantar sai a tayar yace ka bar wata a gida yace na batta ya kusa manzo Allah bai taɓa zuwa garin su ba ma yace ka batta yace na batta yace to kuma bayan bayan wannan da muke zancen yanzu zancen da ake ta imani yanzu haka ita musulma ce wannan mutum ya mamaki malam da ya tafi rungume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ran nan ya musulunta da dukkan jama'a da suka zo su kuma suka musulunta kai addinin musulunci Abu Jahil yace kai yace ka ka ka da girman ka yace yanzu dan wannan abin da wannan matsafin yayi har za ka bada gaskiya ka shiga addinin sa kaji Allah ya riga ya bada shi ba zai imani ba Allah ya sa dan wuta ne shi wata ya mamaki dan me ma shi wannan bakon ya imani wai dan wannan ma a bada gaskiya wai shi bai sa komai haka a gurinsa ba fushi ya kama shi malam shi kenan sai taro ya watsi da taro ya watsi shi wannan mutum ya ce da Abu Jahil in dai kana da rabo lahira da duniya ka ba da gaskiya da wannan mutum ba mutumin wasa bane yace ni ka ga na tafi gari manzo Allah suka ban kwana da wannan mutum yace da manzo Allah ka saurare ni in na koma gida akwai aiki na zai zo ji wannan sarkin ya tafi garin su yaje yace na dawo daga inda annabin karshen zamani yake kun ji kun ji kun ji abin da yake amma duk mai imani mai rabo duniya da lahira ba da gaskiya shiga addinin nan nasu shine gaskiya malam ya koma can shi mai wa'azi ne kenan yana ta zuba mutane a addinin musulunci daga can aka ce ya samu raƙumi wato raƙumi ɗai ɗai ɗai ɗai sai da ya samu raƙumi dubu goma ya musu kayan dinare da azurfa ba komai sai dinare da azurfa aka labce su ya zo da mutane ce aka manzon Allah hadiya ne wannan ya kama sai taimaki addinin musulunci da ya zo malam ya bakin nan sun zo bakin gari sai labari ya zo aka zo a gaya wa sarkin maka shi abu jahil aka ce ai ga wasu baki nan sun zo da dukiya ta kaka ba san inda za su ba maza malam sai ce maza a tura makasu wato masu masu tare baki da kaya in baki za su yi wata kasa da kaya wato su zo su tare su suka zo suka same suka ce kai na za ku da kayan nan ra kuma nan da kaya suka ce mun kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne hadiya daga wajen wani yace wani shi yace ku kaiwa ko ni ce ku kawo suka ce a mu shi yace mu kawo da mu dukkan mu nan musulmi ce a yace to ba za a kai masa ba shi sarki ne shi dukiya sarakuna mu za a ba mu ne sarakunan maka wai ba za a ba annabi Muhammad wannan ba sai faɗa ya tashi dangin manzon Allah suka fito da waɗanda suka goyi bayansa da kuma shi Abu Jahal nasa sai aka ce to manzon Allah da ya ji labari sai ya ce to wannan abu ai bai zama abun faɗa ba da ya zo ya ce abin da nake so da kai Abu Jahal wato abin da za a yi sai mu tambayi raƙuman nan su gaya mana wajen wa aka turo su haka manzon Allah ya ce mu tambayi raƙuman su gaya mana wajen wa aka aike su Allahu akbar mai gaskiya baya tsoro dan ita gaskiya ka yarda da ita ko za ta warke ka ko ta kai ka mabauta ita ce za ta fanso ka kuma amma ƙarya ko ta yanka ka sai ta bautar da kai Allah ya ba mu ikon aikata gaskiya maza Allah ya ce to a tambayi raƙuman da bakin su fa faɗa ai sai Abu Jahl ya ce za ka yi mana irin abin naka wani raƙumi ne zai magana sai ya ce to in dai ka amince to mu tambaye su sai ya ce to na yadda mu tambaye su amma ba yau ba sai gobe ya ce sai gobe ya ce yi. ya ce to Allah kai mu gobe shi kenan Abu Jahl da ya je gida ya ce to duk bakin su zauna nan aka kai akarawa suka kewaye su nan za su kwana kan gobe a bayan garin Makka shi kenan yayin nan Abu Jahal da ya zo gida ya shirya malam ya sa aka yi ta yanke yanke aka yi ta dafa dafe abinci iri iri mai tsada na alfarma to waɗannan su lata da uzza din nan da manata da sa'ata da kura din nan aka ɗiba gaba ɗaya malam aka je aka dinga dinga musu a jikin ɗakin Ka'aba aka ce sarki ne ya kawo musu gobe za a je a raba musu da shi da ɗan Abdullahi ana so a kunyata mai karya ku yi kokari ku taimake ni malam da dare i aka ce magariba ta yi an gama sallah an toma sun sun da daga sallah da Abu Jahl ya je ya shiga cikin ɗakin Ka'aba ya tube malam kwana i har gari ya waye bai rutsa da bacci ba yana addu'a yana ku taimake ni kar kunyata ni ya Allah na wani ya Allah na wani ya Allah mai iri kaza ya Allah mai iri kaza kowanne yana ta kai kokari gobe za a yi za ku fidda ni kunya shikenan malam ya kwana yana wannan aikin banza to gari ya waye fa da gari ya waye ya zo ya ce da manzala a gaya manzala a fita a je maza a raba musu manzala ya ce ya kinsa aka ce ya ce to mu je abuja ya ɗebi manya-manyan askaransa da fadawansa aka tafi aka je aka tsaya a gurin manzala kuma ya tafi da shi da nana hadisu da sai diyali suka je suka zauna a waje ɗaya da suka zauna ya ce to wane ne zai fara magana manzo Allah yace waye zai fara magana sai Abu Jahl yace mu ne za mu fara tambayar su yace to ku tambaye su shikenan Abu Jahl malam bambadanci yake musu tambaya iri iri tun da safe yake faman tambayar rakuman nan su dai suna ta tika suna kallon sa har hantsi yayi wala hati rakuma su sun gama wakaci banda kallo me za su Allah da iko ka san mai bautar gunki ba mahaukaci kamar sa wai shi wannan kwanan da ya yana yana roƙon waɗannan gumakan wai yana cewa su za su sa yara kuma su magana to su ma gumakan da ba sa ji bare su sa wani wani abu dutse da itace kawai da ƙarfe yayin nan har hantsi ya wala hate manzo Allah dai bai ce dai na haka ba bai ce me yasa ba su magana ba mutanen Abuja da kansu da suka ga abin ya ba su kunya sai suka ce to ai sarki wannan abu kuma sai a da haka ta haka shi kuma mu ga irin nafa shikenan sai ce to kai kuma ka tashi ka tambaye su da manzo Allah ya tashi ya ce ya ku waɗannan jama'ar raƙuma da wane ya aiko ku mun tambaye ku saboda girman sarkin da ya halicce ku gurin wa ya turo ku da ku da kayan ku raƙuma aka ce gaba ɗaya suka ce wajen ka yakun mu zo mu naka ne hadiyar kanmu mata ka ya baka dan girman Allah raƙuma suka faɗa duk gun ba wanda biji ba sannan Abu Jahil ya yi sunkuyi da kansa kafa amma bai yadda aikin banza yake ba to yadda ya ce guma kan karya bane duk da wannan din ya sunkuyi da kai ya ji kunya ya san abin ba zai yi ba manzo Allah ya ce to shikenan ya ce yanzu ka wani ka tabbata abin nan muwa ka yi kowa da shi ya ce ina tabbata ya ce ka yadda namu ne ya ce na yadda naku ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗebi kasa da ya ɗebi kasa aka ce addu'a sai watsa musu suka zama dukiya har yanzu suna nan a gurin ya nuna masa shi ba bukatar dukiya wannan addinin ba tarin dukiya ake nema ba tabbatar da gaskiya ake bukata aka ce da ya watsa musu har yanzu in mutum ya je tambayi tarihin sai su nuna mai mutanen mutanen maka inda cikin dukiyar yake da raƙuman da dinaran da azurfa suka narke a gun har tashar kiyama ya nuna masa shi ba dukiya yake nema ba shi ko wancan sarki ran da ya koma gida yana komawa gida sai ya sami yarinya a guje gurguwan nan da ba kawagu ba sawu malam ta tota ransa da zuwa dama abinda tace tace assalamu alaikum ya abati tace assalamu alaikum ke ma salama tace baba san da zuwa yace a yace ke wance ya aka yi haka kika kika san wannan irin kalma har kika faɗe ta tace a tace jiya da daddare ina bacci da daddare sai ubangiji ya sanar da ni cewa an bani lafiyar hannaye da kafafu sannan aka gaya mun kai ka shiga addinin musulunci ni ma aka gaya mun shiga musulunci a daren na tashi lafiya na tashi da musulunci kamun ku zo nan gurin kaji kaji mu'jiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai wannan ake jayya da shi Allah shirye mu Abu Jahl ya nuna rashin rabu ba irin yadda bai shirya manzo Allah shari ba shine fir'auna manzon Allah duk abin da za a cuci annabi sai ya kulla da shi za a kulla shine shugaban ma da shi kwaɗan uwansa ne ba kure shi to to me kace Tun da yan kasa ta biyu to su kafirai idan suka ce wato wannan ma za mu yayin da suke riyawa annal malaikata wai su jama'an malaiku banatullahi wai ƴaƴa mata ne amma kuma ƴaƴan Allah ne ma karati mul banat tare ku da su mutane in an haifan musu ƴaƴa mata ba sa so sun fi son maza to me yasa suka ce da ubangiji shi yana da ƴaƴa mata ala kuma zakar wala hullu sai ko a rike ƴaƴa maza ku tura ubangiji ƴaƴa mata kilka izan to in ku wannan rabo na ku ya kasance kizmatun riza ya zama rabo rabon zalunci kenan kai ka dauki abin da ya fi amfani ka tura wani kuma wanda baka so kai zalunci kenan domin an ce daga wannan aka san duk wanda kaga an yi taro wato aka ka kayan rabo to da zai raban sai ya fara dauke na sai ya saka aljihu to a zalimi kenan wannan ba rabo zai ba cutan mutane zai kawai mai rabo na kirki dama in zai rabo sai ya dinga rabo ya dinga rabo sai dai wani ya dauka ma amma shi ba zai iya dauka ce ganawa ba to shine rabo amma in dai kaga zai dauka shi da kansa ya ce ganawa to a zalimi kenan ku ce mara ya zalimi ya zama a zalimi mai rabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saqin nas akhiruhum shubat duk mai rarraba mutane abu to shine na kashi sai ka ba wannan ya samu wannan ya samu wannan ya samu sai ya kowa ya danka tukuna sannan abin da ya saura kai ka samu daga ciki kuma to ka gani wannan shine rabo na kirki haka rabon manzon Allah yake haka rabon kuma waɗanda suke mutanen kirki suke waɗanda Allah yake ba su alƙur'ani sai su zaɓe wani su bashi su sakuwa kuma ka gani domin ka gani wato su waɗanda suke sabon annabi sai mutum ya fito a gidansa yana fama da yunwa an kai mabara bakin abin da yake gidan sai ya ɗauko ya baka iya kura wurin su nuna alamun fusin walau kana bi hasasa sukan zafi wani su bashi abincin ya ci ko da su cikin na cike da yunwa to shine rabo na kirki amma kai da farko ka wabce naka ka ce ganawa wajen wanda zaka ba mutum uku kai ka ce naka ne kai daya to ai ba rabo zaka yi ba kai dai ka ɗiba zaka dan san san musu Allah ya kiyaye mu to a wajen wannan yana nuna rashin tausayi kenan idan ku mutum yana jin tausayin bayan Allah to ubangiji zai taimake shi ka gani an ce akwai wata mata da take da kyanwa wato can wannan sai ta je ta mata barna a ɗakin ta da ta mata barna da ta zo ta ce yanzu wannan mage da nake rike da ke in baki ci in baki sha sannan kina zaune a karkashi na ki zo ki mun wannan irin ta'adi ta ta baki aji mala da ta kawo can wannan sai ta zo sararin Allah sai ta ɗaure ta a gurin ta kafa mata cirke ta ɗaure ta rana na kwallata ba ci tana ta kuma abinci tana ta abin sha canwar a gurin har rana da da yunwa ta kashe ta canwar ta gama mutuwa aka aiko wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ya zo ya ce ka gaya wa matan nan ubangiji ya ce ya rubuta yar wuta ce saboda kyan wannan ka gani to ashe duk mai tsananta bawan Allah shi ma ya haɗu da tsanani a ta abin sayarwa idan kuna da kayan sayarwa ku jarrabu ka ce mutu bayan Allah ko to ka gani shine ubangiji ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa wallahi fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi al-muslim kullum Allah na cikin taimakon bawansa in dai bawan ya taimaka shi ma na taimakon bawan Allah dan uwansa musulmi mutukar kana taimakawa bayan Allah to Allah kuma zai taimake ka in ku kana tsananta bayan Allah to Allah kuma zai tsananta maka domin Allah na kishin bayansa to Allah ya sa mu taimaki yan uwan musulmi to me kace إن إلا سماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا ظن وما تهوى أنفسهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى in hiya wato da lata da uza da manata din da salin sul ukura kuma kan nan naku ba komai bace illa asma'un fate sunaye ne kawai sammaitu muwa da kuka sa musu amma ba su da halitta ba sa halitta ba sa ci ba sa sha ba su da ikon komai kuma antum aba uku da ku da iyayenku ne kuka sa musu suna yanzu shine yanzu fa kaga ana yi wato idan idan mutum yana da ɗansa sai ɗan ya mutu jariri aka haifar maka yaro yana kankane sai ya mutu aka kuma haifar wani yana kankare sai ya mutu to ran nan kuna da wani wani gunkin ku wani mutum wanda yake dan uwan iblis ran nan sai ya ce to yanzu kuwa wato kun gani da za ku yaron nan idan an haife shi nan gaba wato yanda za a yi masa sai a aske rabin kansa rabi kuma a bashi to in dai an yi masa haka ba zai mutu ba to ka ji wannan rabin kan zai hana Allah Allah iko wannan shine ina cikin shi ma tsafi wannan irin abin ka ji an ce wayan ake wa yaro rabin kansa an bar rabi wai dan watsi ne kare mutu wanda ya haka bai yarda da Allah ba Allah ne mai rayawa Allah ne mai kashewa amma a ce za a yi wani abu bayan ga alkur'ani ya riga ya rarrabe ba laifi in za a yi tawai da a sha ayar Allah wato a so a yi laya da ita ba laifi wannan amma bayan alkur'ani ya zo manzon Allah ya ce haramun ne a yi laya da kafa tsuntsu a nade muku ko kan wani tsuntsu ko fatar kararruwa ko fatar kada ko fatar kura ga yaro yana fama da fatar kura wai za su yi magani kaji ba su yarda da qur'ani ya bare su ce a taimaki yaran nan a yi masa laya ko ayatul kursi ko li'ilafi a a rubuta masa ko la haula a'a wai sai fata kura ko karan ruwa ko fata zaki musulmi ba sa irin wannan sai arna wanda ba su da Allah ba su yarda da Allah ba amma wanda iya yarda da Allah komai yake so yana nan a cikin alqur'ani Allah ya ba mu wannan zulmin alqur'ani ma wa shafa'u ko muna saukawa a cikin alqur'ani abin da yake duk warkewa ne gaba daya ya warkar ma da jahilci ya warkar ma da cutarka ya warkar ma da talauci duk abin da kake so in ka kama alqur'ani yana nan zai baka cikin sa Allah ya tattara ya dunkulo shi to jama'a mu bar al'ada mu koma ga maganar Allah to ma anzala Allah bi hannun sulfani Allah bai saukar da wani hujja kan cewa a bauta wani Allah ba sai dai Allah in ya tabi una ba komai ne kuke bibiya ba fi ibadati ha cikin bauta wa waɗannan irin gumaka illa zanna wai zato kuke abin nan zai muku magani wai suna zaton wannan abu da suke zai magani to zato kuwa dama an ce ina babu zan ism ko yawancin zato dama laifi ne zunubi ne wa mata wallan butu wato kuna bauta wa abin da ranku yake so ne mimma zayyana lahum shaytan wato abin da shaytan yake kawata musu ne tiba in min ana tashfa'u lakum inda Allah wai gumakan nan za su ceto da su a wajen Allah suna ta to ai shi shaytan yana ga musu in kun bauta gumakan nan in kun je lahira abu ya tsananta ai za su zo su kwato ku a wajen Allah ka ji abin da suke shaytan ya ga musu su kuma ya yarda shi kenan sai su ta bautar son zuciya domin sun san gunkin baya magana amma tun da ransu ya dauka su kuma ya fita yi Allah kiyaye mu to dama shi mai bautar gunki an ce zuciyarsa yake bautawa to wala karja hun rabbihum huda haqiqa ku gashi alqur'ani ya zo shine shari'a daga ubangijin su alqur'ani ya zo mana daga wajen wa ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam mun samu alqur'ani daga harshen manzon Allah ya tsira da aminci bil burhan al qadi sannan tare da dalilai masu yanke hanzar mutum duk irin wayan mutum in ka kawo masa ayar alqur'ani ka dakatar da shi ba da ikon tsallake wannan in mutum yana ta shirin wayo yana ta shirin wayo kace qala Allahu kaza wa kaza dole sai ya shiru da bakin sa don magana ta kowa ya faɗa ba ta kai magana Allah ba a gani to shine hujja mai yanke hanzarin kowa kalima yarji'u amma hum alaihi to dan me kafirai tun da alqur'ani ya zo su bar al'ada su koma kan alqur'ani sai sai mu al'adar mu ce wannan abu gashi gashi gashi yanda yake a a bar al'ada a koma kan abin da Allah ya ce kawai to أهل الإنسان ما تمنى am bari lilinsani da kulle insani minun mata manna kowane mutum daga cikin masu bautar gunki mata manna akwai wanda yake guri ya bauta min annal asnam wato cewa su gumakan nan tashfa'u lahum za ta ceto gare su laysal amru kazalika lamarin ba haka yake ba ba mai ceton wani sai manzon Allah sai kuma wanda iya yarda da Allah wanda iya yarda da Allah Allah yakan ba shi ceto in Allah ya izinin ayi ceton domin an ce alqur'ani ma Allah zai ba shi izinin ya ceto za ka ga alqur'ani na yin ceto da gaba ɗayan su izu 60 din sa sannan kuma ga wanda ya karanta shi ba to amma jama'a idan aka ce maka kai makarancin alkur'ani ne matarka na zuwa gona ka ga alkur'anin da kake karanta ka karyata shi kenan ko matarka na zuwa kasuwa ko matarka na daukar ruwa ko matarka na yawo a gari rana da dare duk ɗaya ne da ta ce ana biki ana suna kai dai ka ga ta nan dai to ka ce kuma alkur'ani ka yarda da shi to wace yarda ce to in kana ta karanta shi tunda gaskiya ne alkur'ani to in aka je lahira ko mutum na karanta alkur'ani yana ta zina ko yana ta shan giya ko yana ta ƙarya ko shi yana karanta alkur'ani yana bada kuɗin ruwa ka san mai bada kuɗin ruwa an ce kafiri ne mai bada kuɗin ruwa in ya mutu dama cikin sahun kafiri za a sa ba musulmi bane wanda zai bada fan biyar a bai fan biyar da titi ko da silai to in ya mutu dama kar ya sa zuciya zai ta cikin musulmi ba a cikin sabul ahbar sabon annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na rabe da sarkin da ya halitti annan Muhammad ya baki gaskiya zo da ita yace wato manzo Allah ya mana wa'azi ya ce da mutum ya zina sau daya tak wato daidai daidai bauta gunki zina sau daya daidai laifin ta yake da bauta gunki domin manzo Allah ya ce a cikin kaba'ira wato in ban da shirka da Allah babu abin da yake ya kai kamar zina shi shirka da Allah a ce kana da gunki to ya fi laifi da kaɗan mai bauta wa gunki domin wannan Allah ba ya masa gafara sam sam to amma mai zina in ya tuba Allah zai masa gafara saboda haka shi ka abul abar din nan yace to ni da na auna na ga laifin yadda laifin zina yake saboda manzo Allah ya ce ban da shirka ba laifin da yafi mutum ya zuba maniyinsa a cikin mahaifar da ba ba halaka masa ba yace to amma an auna laifin zina guda ɗaiɗai guda ɗaiɗai sai an yi laifi an tara laifin zina sau talatin zina talatin daban-daban a ture laifinsu to shine zai daidaici wato wanda ya ci sisi ɗaya na kuɗin ruwa sisi ba ya mutum ya ci fan ɗaya ko mutum ya ci fan biyar ko mutum ya ci fan goma a rika aunawa da sisi zina talatin sisi zina talatin ya laifin zai zama me yasa ka gana sara ya kawo dabara yadda za a ci cin kuɗin ruwan na taɓa ganin wata kissar wani mutum wato wani wali ya zo a wajen wani kabari da daddare kabarin bayan gidansa yake sai ya dinga jin nishi wanda yake bai taba jin nishi kamar sa ba ran nan da abin ya ishe shi wajen shekara guda yana ji ran nan sai ya lafafo a hankali a hankali yana biyo nishin yana biyo nishin malam sai ya zo sai gashi jikin kabarin da nishin yake a ciki amma kabarin ga bayan an shafe shi da siminti an sa farar kasa an masa fenti iri iri da rubuce rubuce irin yadda kaga suna yi a kabarin su to ashe wannan mutumin da yake mai kabarin ma musulmi ne yana sallah to shi kenan yana zaune yana zaune mutumin na a gurin bai tashi ba sai da gari ya waye da gari ya waye saboda ya zauna ne ya tambaya ya ji waye mai kabarin nan a garin yayin nan sai ga wani tsoho ya to zai je wani bukatansa sai wannan walin ya tambaye shi yace ina so in tambaye ka yace tambaye ni yace shin kabarin nan ka san me shi yace kwarai ko na san me shi yace wannan kabarin wani ne wani dan wani yace menene sana'arsa a rayuwarsa ta duniya yace wannan mutum wato ya shari'a kasan nan yace sharrin me yayi yace yayin da yake da karfinsa wato yana neman dukiya yana neman dukiya yana nema to har karfinsa ya kare yaga kuma ba zai iya zuwa nema ba sai yace to tunda yake ba zai iya neman komai ba ga ba da yaya in ya sa dukiyar nan a gaba yana ci kamun ya mutu za ta kare sai kowa yana ta duk mai neman rance ya zo ya bashi wato in ka zo karɓar rance misalin kana so ya baka fan fan ishirin turan da za a kama sai ka kama masa fan ishirin da fan biyu to ya ɗauka fan biyun nan su zai rika ci fan ishirin ɗin nan suna tsira suna yin gaba gaba yace har ya mutu abin da yake kenan yace kowa da ji daɗin dukiyarsa ba yace haka ne aikinsa yace haka ne aikinsa yace to na'udhu billahi min akali malin ba muna neman tsari ga Allah da cin dukiyar kuɗin ruwa wannan mutum ya tashi ma ya bashi anan yace shi dai har iya rayuwarsa kullun kabarin abin da yake ji kenan azaba ake masa a kabarin azaba kuma sai ran kayan kiyama mutum kuɗin ruwa ya shiga uku an ce da kafirai za a tashe su sisi ɗaya in mutum ya ci na kuɗin ruwa wallahi ba zai mutu da imani ba haka mutumin da ya sai amfani kamar gero ko dawa ya ajiye dan ya tsada shi kuma ya sayarwa da mutanen gari da tsada shi ko ya saya da arha shi ma wannan manzo Allah yace ran tashar kiyama ba zai tashi da musulmi ba sannan manzo Allah yace duk mutumin kuma da ya koye amfani tsakanin gero da dawa abinda mutanen gari za su ci ya sare shi zamanin arha ya koye dan ya tsada shi kuma ya sayar musu da tsada ba dan ya sauki su samu ba manzo Allah yace ya fita daga cikin alƙawarin Allah ya fita kuma daga alƙawari na nima ba ruwana da shi itikari kenan jama'a a daina ciko dan nufin mugunta in mutum ya ciko in yana so ya samu lada to inda ka saya in ka tsaya sayarwa to kai ragi jama'a su samu idan yayin da ka saya ka sai buhun fan goma goma yayin da ka je sayarwa sai tsadarsa ta kai fan goma sha biyar biyar to sai ka ce da mutanen gari ku zo ku saya fan goma sha daidai a gani ai ka ga ka ci riba fan daidai kuma ka taimake su za a ce maka addu'a kuma ka taimaki addini amma in ka ce ana sayarwa fan goma sha biyar ka sayar musu sha biyar din ai kai fan goma ka saya kai ne kuma ka saye shi da kun bar shi da yawa ai da ya yar haso biya da har duk kun sai kun koye ai ko dole in babu ai tsada shi ne manzon Allah ya ce Ubangiji ya kubuta daga alkawarin sa ya kubuta daga wanda itikari wato ciko dan ya tsada ya sayar amma in ba dan ya tsada ba ne dan kar wani gari su zo su sai ku kurasa ne to wannan ba haramun ba ne wannan yana da kyau to haka kuma irin makasa din nan shi kam wannan kamar fasa da hausa amma kuma zan da sai wani lokacin shi kuma wata hanyar zalici da ake yin ta daban yanzu abin ya yi karfi da gaske Allah ya kiyaye mu shi ma mai makasa din manzo Allah ta yake in an kama shi kawai kisa ne hukuncin sa ana nan ana yin kuma Allah ya mana sutura ai halaka a zamanin nan namu malam nasara inda duk ya shiga to an fata duk inda nasara ya je miki sawunsa ba alheri zai kai gurin ba domin shi ya kubata daga alheri babu shi a zuciyarsa ba ya aikata shi a garin su ma kuma babu to duk daren da suka je sai sun kakkaɓe ku daga alheri sun tsora ku akan sharri su ce in ba ku yaka ba kwaci duniya ba to me kace ولله الآخرة والأولى
to lamarin lamarin lahira gaba ɗayansa da na duniya Allah ya ce a gaya mana nasa ne lamarin duniya ba mai yin wani abu sai Allah ba mai sawa ba mai hanawa sai Allah ba mai bayarwa ba mai hanawa sai Allah haka kuma a lahira yake saboda haka duk wanda kace zai taimake ka a duniya in Allah bai taimake ka ba shi ba zai iya taimakon ka ba haka a lahira kuma in Allah bai taimake ka ba ba mai iya taimakon ka saboda haka Allah ya ce la la lamrul akhirati wal ula lamarin duniya gaba ɗayansa da na lahira duka na Allah ne Allah ya taimake mu. Saboda haka, ai fala ya ɗau fihi ma illa illa ma yuridu ta'ala da duniya da lara wani abu ba zai faru ba na ayi ko a bari sai abin da Allah ya nufa tukuna abin duk da Allah bai nufa ba ba zai kasance ba to jama'a alhamdulillah za mu tashi anan saboda sanyi sai kuma Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu dora akan nan alhamdulillah kwana ɗari da cikin da shida ba dama ya shigo gari ka gani amma duk da wannan ya ɗauki hakuri da taɓa saba Allah ba kafirai ba irin sun tsare shi a gida ma sun hana shi fita ya haƙura ya zauna saboda tsira da wannan addinin kuma addinin ya kafu yadda zai yaɗu bayan sa ma'aikinsa ya haƙura din Allahu akbar sannan ya ta nema mana gafara kuma wa min al-layli fasabbihu sannan da daddare wato ubangiji yace ya tsarkake sarautarsa ya gode masa hila taqum yayin da ya tashi daga bacci a min manamika yayin da ka tashi daga bacci ka ce subhanallahi bihamdi aw min majalisika ko duk inda ma ka zauna ka tsarkake sarautar Allah sannan ka gode Allah an ce mazaunin da mutum ya zauna har ya tashi da ya ziki wallahi a gurin ba to ubangiji ya la'anci zaman da gurin zaman saboda haka musulmi ake so duk inda mutum zai zauna farko ya ce bismillah to kaga yayi kafara wannan zaman kenan har ya tashi ba za a tsine masa ba domin ya riga ya ambaci Allah tun da farko to amma in ya zauna da nishi ko da wani ihu to kaga wannan ubangiji ya la'anci wannan zama nasu kenan faqad wa dan Aisha radiyallahu anha hadisi ya dangaro ga na Aisha ummul mu'minina qalat tace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana idza qama manzo Allah ya kasance yayin da zai mike tsaye ai istar kazamin manamihi wato in ya farka daga baccinsa kabbara asharan sai ce Allahu akbar Allahu akbar sai ya faɗa sau goma. Wa hamidallah ashiran sannan ya ce kuma alhamdulillah alhamdulillah sai ya faɗa sau goma. Wa sabbaha ashiran sannan kuma ya ce subhanallah subhanallah sai ya faɗa sau goma. Wa halala ashiran sannan ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah sai ya faɗa sau goma. Wa astaghfara ashiran sannan ya ce astaghfirullah astaghfirullah ya faɗa sau goma. Duk yayin da manzo Allah ya farka daga bacci sai ya yi waɗannan. jama'a idan kun rike to ai kokari a rika ya Allah cince mu mu koyi da manzo Allah shine addini duk wanda ya ya addinin sa ya saba na manzo Allah to Allah baya son wannan addinin addinin duk da ya saba na manzo Allah ubangiji baya bukatar sa dama an aiko manzon Allah ne dan ya nuna mana addini ne koyi da shi ba dan ya zauna ba kaga wasu annabawa akwai wanda ya zauna shekara 200 shekara 300 shekara 400 shekara 600 akwai mai dubu ma amma kaga manzo Allah 63 yayi kawai domin shi an aiko ne ba zama ba ya zo ya cika wannan addini ya nuna mana yadda yake kara sake gurɓata shi har tashar kiyama saboda haka shekarun suka zama yan kaɗan Allah ya ba mu albarkarsa to jama'a bayan an yi wannan goma goma bayan farka daga bacci sai a ce Allahumma zafirli wa hammi warzuqni wa hadini wa afini ka gani wato bayan an yi waɗancan sau goma goma wannan sai a faɗa sau ɗaya manzo Allah haka yake faɗa in ya farka daga bacci wa kana ya ta'awwazu min dhiqil maqami sannan manzo Allah yakan nemi tsari wato da kuncin gurin zama yawmal qiyamah ranar tashar kiyama yakan ce Allah ka yalwata mun gurin da zan zauna ranar tashar kiyama aljanna kenan wa fi riwayatin ya zo cikin wata riwaya kana sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance idan sai kaza min manamihi yayin da ya farka daga baccinsa qara al-ashr al-ayat wato yakan karanci ayoyin nan guda goma min akhir ala imran ali imran wato na karshen Ali Imran din nan su yake karanta a gani aunuhu aunin majalisika din nan an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo waya ga Aba Hurairah wato shugaban sufaye kenan duk wanda yake mai aka ce wani sufi ne wato mai tsarkake addinin sa ya bar duniya saboda lahira an ce duk waɗanda suka yi wannan daga daga zamanin manzo Allah har tashar kiyama in an zo ran tashar kiyama ka san ran tashar kiyama wato hema hema ake yi hema hema za ka gani ran tashar kiyama ga tanan masu hakuri da bala'i a nuna musu a ce ga shugaban su dama za ku gani a rubuce can za a je a taru masu kokarin bayyana gaskiya wato wajen wa'azi su ga shugaban su masu kokarin yaki su ga shugaban su makaranta alqur'ani wanda suka rike shi har mutuwa su su ga shugaban su masu karantar da ilimi su ga shugaban su masu yin sadaka dare da rana su ga shugaban su masu taimakon marashi su ga duk irin alherin da ake sayar nan kagarin far wanda yake shine shugaban ku kankai yayi shi wannan wato shi Abu Huraira shine shugaban dukkan sufayen duniya wato wanda ya bar duniyarsa ya bar jin daɗin duniyarsa yana kuma da rai da lafiya yana daidai ne ma kuma ya bari dan Allah to Abu Huraira kenan dan an ce wata ran Abu Huraira yana zaune wato yunwa ta kama shi tun yana yin ibada har ya kasa ibada da ya kasa ibada ya to hanyar masallaci domin ya tari inda sahabbai za su wuce su gan shi ko sa taimake da abinci ya zo ya kwance malam da kirki numfashi saboda yunwa shi ba zai je nema ba yana tsoron kar ya matsa ya tafi nema wani abu ya zo ya ce zai taba lafiyar manzo Allah shi tsaya lafiyar manzo Allah su ɗari uku ne da goma sha uku haka suke a kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Abu Huraira shine babban su dan an ce Abu Huraira duk hadisin da yi in ka ji an ce daga Abu Huraira to ba ka ji an ce kuma Abu Huraira din ya ce in ji wala ba sai dai ya ce in ji manzo Allah bai taba hadisi bakin wani ba sai shi da manzo Allah da haka shi hadisansa dukkan su sahihai ne baya karɓa gun kowa sai bakin sa bakin manzo Allah Allah ya ba mu albarka sa wato an ce abin da ya mallaka shi a duniya mage ita ce shirin din nan manzo Allah ya sa mallakabi da abahirin wato uban mage shi abin da yake da shi kenan duk duniya ko riga bai mallaka ba in ba manzo Allah ya bayi ba sai dai wannan canwa Allahu akbar Allah ba mu albarka ba furera shugaban sufaye kenan ya zo ya kwace mala yana numfashi da kireti to sabon annabi in za su wuce ta taimake ni da ko da sauran farau-farau da dora raina sai ya babakar siddiqi ya zo zai wuce ta masallaci ya gan shi ya daga kai ya dube shi ya ce ba hurera ya dai sai ya ce to ga na dai bai ce masa komai ba sai ya wuce ya tafi sai dai umaru ya to shi ma ya same shi a wannan halin ya ce ba hurera ya dai ya ce ga na dai cikin su ba wanda Allah ya ganar ya ce ko abu kaza ne ya same shi har sai da Usman har sai da Ali sai da manzo Allah ya zama wato an gama tafiya masallaci shine daga karshe zai zo a je a yi sallah sai ya ga ba Hurairah yana yana burgima a gurin yunwa ta ake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka lace shi ya murmushi yace zaka Allah bi sarin ya ba Hurairah Allah ya saka ma da alheri yace amma ka saurara aka yi sallah manzo Allah ya zo ya tafi da shi har cikin gida ya je ya shigar da shi ya zauna da shi a mirabin sa dakin sa inda manzo Allah yake zama ya zauna da shi ya ɗauko masa abinci ya ci ya ɗauko masa abin sha kuma ya sha ya ce ba hurera tun kafin in fita daga gida na san halin da kake ciki amma ka yi wannan abu dan Allah kuma Allah ya maka sakayya mai kyau haka yake shine shugaban sufaye Allah ya ba mu albarkarsa to shine shi kuma aka samu wannan hadisi daga bakin sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah ya faɗa yace man jalasa majalisan wanda yasa ya je gurin da zai zauna ya zauna ko zai huta ko zai wani zama aiki a gurin ko zai sana'a yayin da zai fara zama dai haka so fi ladahu wato sai zancen banza yawa a gurin yace wannan yace wannan ya zama da gurin dandalin hira ka san dandalin hira shine mafi sharri a ta dukkan gurin da za a zauna dandalin hira gurin da aka shi dan timuwa dama sunan hira kenan timuwa Allah ya kiyaye mu da hira ka gani ya ce to duk wanda ya zauna ya ta surutun banza ba zikirin Allah ba karuwa da wani ilimi ko alkur'ani ba faƙala sai ya ce ƙila an in kabla an ya kuma to kafin ya tashi daga gurin da ya zauna ya laifin nan na surutan nan to ana so ya faɗa kan ya tashi ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka to wannan kalma in ya faɗe ta kana kafaratan lima bainahuma wato ta kankare mar zunubin wancan zancen banza da ya gurin to amma ka ga da ayi wannan addu'a ai gara ba a laifin ba domin ba ta mutum iya wannan addu'ar ba to saboda haka a kiyaye zaman banza ya zama duk inda mutum ya zauna akwai amfanin da ya zauna da shi ko dai ya sana'a nema abincin sa ko wani neman ilimi ko kuma amma ba da hira ba Allah kiyaye mana hira to ka gani to me kake ومن الليل فيهجيه وإدبار النجوم
sannan kuma wa minan layali da daddare ka sabbiru ka tsara sake sarautar ubangiji ka dinga gode masa wai da bara nujumi da yayin da taurari suka juya da baya wato wannan ana kiran su gaba daya wato sallar isha da sallar magariba da sallar alfajir su ne waɗannan ubangiji ya faɗe su a nan to me kace ومن الذي فجر وعينه يبكون على الله جل الله وعلى إبراهيم وعلى إله
wato an
amma duk da haka ya sai da cikin wato wani yankin abu yana samurai ga shi nan da ke sama ya tawo ga kakakaka kan hakilan alheri wanda zai faɗo a kansu kamar ɗanu kamar yadda suke da ga zama sama da sama ta cikin rena cikin ne samaki wai ka yanko wani yanki mana daga sama sama da mulkar da alkur'ani a yanko wani ƙata ƙabiya ya ɗauki mana in alkur'ani da kiyani haka suke gaya mun bana mu yi tunaga dalilin ko ta inda za a yanko sama ta fito mana ba a zo da wata azaba mai tsananin in yarda da alkur'ani haka suke gaya mun bana sama ne kamar ba gani sai da yanke sahabin marfu'in ko da za ta ga wannan yankin ma zai faɗo musu ba za su ba da gaskiya ba sai su a wannan wani girgije ne wanda ya haɗu da ɗan uwansa zai zo ya wani ruwa wani ne ba za su yarda da alƙur'anin ba saboda Allah ya riga ya toshe musu basira a zuciyarsu to ne kace فمنهم لسائل عظيم ومنهم من يزعم
ubangiji ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan da ba sa yarda da alqur'ani masu yin izgili da cewa Allah ya kawo musu azaba tun daga nan duniya ubangiji ya ce zarbu kyale su ka basu a ta ila koyo muhammad nabi bi ya sabuna har su haɗu da ranar da za su mutu kuma an sa tabbata azabar Allah gaskiya su ko da Allah bai kawo musu azaba nan duniya ba to idan sun mutu Allah zai azabce su sanda ko ba su da mataimaki sai Allah Allah ko ba zai taimake su ba dan su ma sai kina gana ta a nan duniya
وهو لا يغني عنهم قوم دايم عليهم يهدرون ranar samun alkiyama da ranar da za su mutu kai duhun mauna nan tanadin da suke yi a nan duniya da wanda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yughni anhu wannan ba musu magani komai duk abin da suka tanada wanda yake kare su a nan duniya da makamansu da tsare-tsaren da ake musu wasu ne manya-manyan kafirai masu mota gumaka masu yin alkur'ani Rana ta shi alkiyama ba tsarin da mutum zai ya rabu da azabar Allah sai dai in ya je lahirar da gaskiya gaskiya ko ita ce yarda da abin da Allah ya ce a yi ne wanda Allah ya ce a bari kuma ya bari shi ne gaskiyar da za a je da ita kawai wala in min saruna in ka an so mu azabta su din nan ba su da wanda zai taimake su min wani wani azab shi lafiya wanda zai zo ya gani wanda azaban nan babu shi yanzu Allah dama shi ne mai ceto to shi ko baya ceton wanda yake ya izgiri da alqur'ani yana ceton mutum mai imani wanda ayyukan sa sun faru ne an masa azaba akan kuskure amma ba mai ganganci ba mai ganganci kam in dai ya mutu bai tuwo ba to lallai ba zai samu ceton mu da Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya kiyaye mu to me kace وإن لله ما يعظم دونان ولكن أكثرهم لا يعلمون ka gani ubangiji ya ce wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika waɗanda suka zalunci kansu suka yi kafirci suka iya gada alqur'ani suka iya gada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to banda azaban lahira ma da za a yi musu a sa sa wuta to azaban duna zalika ko wata azabar ma bayan ta lahira za a yi musu duniya wato a nan duniya kabla mutum tun gaban ma musu mutu ba Allah zai so mu kankana musu azaba to dan haka ko aka azarce su mutanen maka kafirai da sauran kafirai na duniya Allah ya azarce su da jiri wato da yunwa Allah ya ɗora musu yunwa sai ka ci abinci kamar wanda mutum goma sa ciki koshi in ka ci mai kai sai ka zuba kamar baka ci komai ba saboda sharri sun saba alqur'ani mutum ne ci ya ci ga abincin mu amma ba zai ji kuma ya koshi ba saboda ya ki yarda da manzo Allah wal qahati bayan wannan kuma aka ɗauke ruwa malam fari ya zo ma mai kasar su gaba ɗaya sai da aka jera shekara bakwai ruwa bai sa kasar ba dabbobi suka mutu ya itatuwa itatuwa suka mutu ruwa ruwa ya kafe inda ake zuwa ɗiba malam bala'i zai ce su bayan wannan bala'i kuma wajen kasali ya mu badirin aka je yakin badar kuma aka jalle kashe su wannan aka jalle kashe su to azabar duniya ke ne kuma sai sun je lahira saboda haka jama'a mu kiyayi alƙawarin ubangiji na azaba shine wadidi wato yanku don kaji Allah ya ce zai abu na azaba to abin da yace baya so a yi nan to ayi kokari a bar shi wanda kuma yace ayi to ayi kokari a aikata shi ba dan lalle sai zuciya tana so ba in mutum yace sai zuciyarsa na so zai ibada ba zai ibada ba ni ita zuciya dama tilasta maka sai Allah ake abin da take so ita a saka Allah dare da rana abin da zuciya ta damu da shi kenan to sai ta rika yi tana karkashi ga shi ko an ji azaba ko har da ita za a zarta walakin la yasawun la ya'lamuna amma yawa yawan kafirai da munafikai da su san cewa wannan azaba za su tafi gare su a lahira ta su ke kai yaki
واذكر إذ ربك فإنك بأعيننا ويدرك بأمر ربك إن رشدون ubangiji ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sajir ka dauki hakuri ya Muhammadu dauki hakuri ita karanta alqur'ani kai ta yin wa'azi kai ta yin sallah kai ta jawo hankalin musulmi su daure da bala'i da zai same su ka ɗauki haƙuri ne kuma rabbika da hukuncin ubangijinka bi ihmalihi kar ka ga kana kai wa'azi kafirai na shi ya su kashe ku ko su ɗaure ka ko su kore ka ba abin da hukumar manzo Allah ba Allah ce ya haƙuri dai ko da sun ce a ka azaba ba a ka din nan ba wala yabi ku sadruka kada zuciya ka teku shi ko teku shi wato kana ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika ɓaci ji Allah yake kai haƙuri bayan naka bi a ini na kai Muhammadu ai kana nan a maganar Allah wato ciwon Allah kana cikin ciwon ya Muhammadu domin da mu zana duk inda zai tafiya a maka akwai masu tsaronsa waɗansu na da kibiyoyi waɗansu da takuda waɗansu da bayan dami irin kayan faɗaɗe waɗansu na gaba waɗansu na baya suna cewa yi manzo Allah sun da kafirai domin in ya tafi shi ɗaya sai su faɗa masu kashi shi to ana nan ana nan da addinin musulunci ya yi ƙarfi ubangiji ya aiko mala'ika ya ce a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kowa ya daina tsayi ya karɓi tsaron mu gaba ɗaya shi kenan sai ce da sauran masu tsaron da suke tafiya tare da shi ranar ya fito zai fita kowa ya ɗauko makami zai raka shi cikin gari zai yaji yace ma za ku suka ce za mu tafi saboda kafiran nan kada ku tafi su yi kanka yace ya kallu allo kallu allo ku kyale ni yau ciwon na kuma gurgurun ji gaba ɗaya ba na son kowa ji daga wannan maza Allah ko dare ko rana inda biyu ka dama maka sai zaga shi ta ba mahalukin da yake da iko ya tashi mai wala sai bayan ya wuce kuma a rika kai da mun yi kaza da mun yi kaza kullum haka ake to Allah ya mu ciwon sa na ka wani yace da manzo Allah dawo hakuri kai ta karanta alqur'ani kana wa'azi da shi wato su waɗanda suke niyyar cutar ka ba za su cuce ka sai maka biyayin na ai kana nan bima a na kana madalan maraka muna ganin ka wala fa duka muna kiyaye ka kuma Allah ya kiyaye mu wa sabili hamda rabbika bayan hakurin da zaka yi din nan to ka rika tsarkakewa ubangijinka tare da gode masa ka tsarkake ubangiji tare da gode masa da ake tsarkake ubangiji da gode mai gaba daya shi ne aka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wato ka tsarkake sarautar Allah ka kuma da ubangiji kenan Allah ya ce da manzo Allah ya tare wannan to amma yin wannan din ne aka ce yayin da aka ga masa wannan to kuma yayin nan ajalin sa ya kusa domin da ma an ga masa ubangiji ya ce to shi ne idza ja'a lakum la ilaha wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afadan fasabbihu hamda rabbika wa qul Allah ya ce to yayin da ka ga taimakon Allah yana taimaka gari ka Muhammadu kowane birane kana yaƙar su musulunci na ta ƙaruwa wani fata sannan ga dukkan maka ka zo ka cinye maka ka galle ka tirai waɗanda suke ciki sun bi addinin musulunci sannan ka ga mutane musulmi suna zuwa sauran sauran suna ba da gaskiya da kai to yayin nan fa lallai abin ya kai mutuka ka kusa tafiya aljanna za ka bar duniya a cikin da za ka ɗauki zamanin nan fasabi da wanda duka wato ka dinga tsarkake sarautar ubangiji tare da gode mar kamar nan da yake fasabi din nan yanda duka ka ce su da hana lawa da yayin da manzo kuma ya ga wannan abu yake to lalle kuma ya kusa barin duniya ma za ku ba wata da firmi sannan Allah ya ce ka dinga neman gafararsa mu nemi gafara da Allah mu nemi ga duniya wannan neman gafara ba dan laifinsa ba dan namu laifin mun da aka ce nema mana gafara wajen Allah mun shi da kada Allah laifi ba har ya zo duk wannan nan da ya sha da yunwa da ishiwa da talauci da wulakanci ba za Allah ba irin abin da bai gani ba ya an ya ba maka ma saboda tsananin matsala ga shi dangin uwarsa da na ubansa duk anan shi naka so naka shi iyayensa amma saboda wulakanci ya tsaya wannan addini na musulunci sai da ya ba maka ya fice daga garin ya kwana ɗari da cikin shida ba dama shigo gari ka gani amma duk da wannan ya ɗauki hakuri bai taɓa saba Allah ba kafirai ba irin sun tsare shi a gida ma sun hana shi fita ya haƙura ya zauna saboda tsira da wannan addini kuma addini ya kafi yadda zai yaɗu bayan sama a ce sa ya haƙura ɗin Allahu akbar sannan ya nema mana gafara kuma wa min al-layli fasabbihu sannan da daddare wato ubangiji yace ya karkace sarautar sa ya gode masa ina ta kun yayin da ya tashi daga bacci azim manamika yayin da ka tashi daga bacci ka ce subhanallahi wa bihamdi aw min majalisika ko duk inda ma ka zauna ka karkace sarautar Allah sannan ka gode Allah an ce mazaunin da mutum ya zauna har ya tashi bai zuci wallahi a gurin mutum ubangiji ya la'anci zaman da gurin zaman saboda haka musulmi ake so duk inda mutum mutum zai zauna farko ya ce bismillah to kaga ya yi kafaran wannan zaman kenan kar ya tashi ba za a tsine masa wajen ya riga an bata Allah tun da farko to amma in ya zauna da nishi ko da wani ihu to kaga wannan ubangiji ya la'anci wannan zama na kenan da kada ya ga an aisha ta radiyallahu anha hadisi ya dangaro da nana aisha ummu mu'mina lala tace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya dama manzo Allah ya kasance yayin da zai miƙe tsaye ai iskan kafarin manani wato in ya farka daga baccinsa kabbara عشرا في الله أكبر الله أكبر في أفعى سجونا وحمد الله عشرا فمن يسيقها الحمد لله الحمد لله في أفعى سجونا وصبها عشرا فمن يقول سبحان الله سبحان الله في أفعى سجونا وهلل عشرا فمن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله في أفعى سجونا واستغفر عشرا فمن يقول أستغفر الله أستغفر الله يفعى سجونا دي عند مزال لا يفرق عبد البتي فيها وأنك muna idan ku rike to ai kokari a rika ya Allah ki mutum ne koyi da manzo Allah shine addini duk wanda ya yi addini sai ya saba na manzo Allah to Allah ba sa wannan addini addinin duk da ya saba na manzo Allah ubangiji ba bukatar sa dama an aiko manzon Allah ne zai nuna mana addini mai kai da shi ba zai zauna ba kaga wasu annabawa akwai wanda ya zauna shekara ɗari biyu shekara ɗari uku shekara ɗari hudu shekara ɗari shida akwai mai dubu ma amma kaga manzo Allah sittin da uku ne kawai domin shi an aiko ne ba zama ba mu zo cika wannan addini ya nuna mana yadda yake karanta shi zai kwata shi har tashin kiyama saboda haka shekaru suka zama yan kaɗan
Allah ba mu albarkarsa to jama'a bayan an yi wannan goma goma bayan farka daga bacci sai a ce Allahumma gafirli wa hannu warzuqni wa hadini wa afini ka gani wato bayan an yi waɗancan sau goma goma wannan sai a faɗa sau ɗaya Manzala haka yake faɗa ya farka daga bacci wa kana ya ta'awwadu ya biqil matsari sannan manzala haka nemi tsari wato da kuncin gurin zama yana kiyamata ranar tashin kiyama yakan ce Allah ka yalwata mu gurin da zan zauna ranar tashin kiyama aljanna kenan wani riwayati ya zo cikin wata riwaya kana sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance idan sai kana min manamihi yayin da ya tarauka daga baccinsa qara al-ashr al-ayat wato yakan karanci ayoyin nan guda goma ne akhir ala imran ala imran wato na karshen ala imran din nan sun ci karanta a ganin قوله أو من مجلس كتب النوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كرقوا رواية أبا هريرة wato shugaban sufa yake nan duk wanda yake da aka ce wani sufi ne wato ne tsarkake addininsa ya bar duniya saboda lahira an ce duk waɗanda suke wannan daga daga zamanin mu zamu har tashar kiyama in an zo ran tashar kiyama ka san ran tashar kiyama wato shema shema ake yi shema shema za ka gani ran tashar kiyama ga sanan masu hakuri da bala'i a nuna musu a ce ga shugaban su dama za ku gani a rubuce can za a je a taru masu kokarin bayyana gaskiya wato wajen wa'azi su ga shugabansu masu kokarin yaƙi su ga shugabansu makaranta alƙur'ani wanda suka rike shi har mutuwa su su ga shugabansu masu karantar da ilimi su ga shugabansu masu yin sadaka dare da rana su ga shugabansu masu taimakon marashi su ga duk irin alherin da ake sayar nan kaga ne fara wanda yake shine shugabansu kankan yayi to shi wannan wato shi Abu Hurairah shine shugaban dukkan sufayen duniya wato wanda ya bar duniyarsa ya bar jin daɗin duniyarsa yana kuma da rai da lafiya yana daidai ne ma kuma ya bari dan Allah to Abu Hurairah kenan dan an ce wata ran Abu Hurairah yana zaune wato yunwa ta kama shi tun yana yin ibada har ya kasa ibada ya kasa ibada ya to hanyar masallaci domin ya tafi inda sabo za su wuce su gan ko sa taimakon da abinci ya zo ya kwance malam da kirki min gashi saboda yunwa shi ba zai je nema ba yana tsoron kan ya haɗa ya tafi nema wani abu ya zo ce zai taɓa lafiyar manzo Allah shi tsare lafiyar manzo Allah su da yin kuri da goma sha uku haka suke a kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Abu Hurairah shi ne babban su dan an ce Abu Hurairah duk hadisin da yi in ka ji an ce daga Abu Hurairah to ba ka ji an ce kuma Abu Hurairah din ya ce inji wala ba sai dai ya ce inji manzo Allah ya taɓa kaɗa hadisi ba ce wani ba sai shi da manzo Allah da haka shi hadisan su dukkan su sayyai ba ya karɓa zai kowa sai bakin su bakin mai zama Allah zai mar barka sa wato an ce abin da ya mallaka shi a duniya maji ita ce shi mutum ne mai zala ya sa mallaka bi da zahiri wato uban maji shi abin da yake da shi kenan duk duniya ko riga bai mallaka ba in ba mai zala ba da sai dai wannan cewa Allah zai mar barka ba da shugaban su ba yake nan ya zo ya farka mala yana numfashi da ke wuce to sabon annabi in za su wuce sa ce mace da ko da sauran sauran sauran da dole ne sai biya ba bakar siddiqi ya zo zai wuce tsoron masallaci na gan shi ya daga kan ya dube shi ya ce a ba wuri raya dai sai ce to ba ni dai mu ce masa komai ba sai ya wuce ya tafi sai bi umar ya to shi ma ya same shi a wannan halin ya ce a ba wuri raya dai ya ce ga dai cikin su ba wanda Allah ya ganar ya ce ko abu kaza ne ya same shi har sai da Usman har sai da Ali sai da manzo Allah zama wato an gama tafiya masallaci shi ne daga karshe zai zo a je a sallah sai ya ga ba wuri raya yana yana burgima a gurin nuna ta shi shi ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya kallace shi ya murmushi yace da ka la bukar ya ba ku raka Allah ya saka da addini yace amma ka saurara aka yi sallah da Allah ya zo ya tafi da shi har cikin gida ya je shigar da shi ya zo da shi a cikin gado ta dace da inda manzo Allah yake gaba ya zo da shi ya dauko masa abinci ya ci ya dauko masa abin sha kuma ya sha yace ba mu rera tun kafin ya fita daga gida na san halin da kake ciki amma kai wannan abu dan Allah kuma Allah ya maka sakayya mai kyau haka yake shine shugaban su tayi Allah ba mu albarkarsa to shine shi kuma haka samu wannan hadisi daga bakin sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah ya faɗa yace wanda na kuma jinsan wanda yasa ya je gurin da zai zauna ya zauna ko zai huta ko zai wani zama aiki a gurin ko zai sana'a yayin da zai fara zama dai haka suna biyu lamba kuhu wato sai zai tambayar rayuwa a gurin yace wannan yace wannan ya zama da gurin dandalin mura ka san dandalin mura shine mafi sharri a dukkan gurin da za a zauna don da yin yanzu da aka shigar timuwa da ana sayar wuri ke nan timuwa Allah ya kiyaye da hira ka gani ya ce to duk wanda ya zauna ya kai surutu banza ba zikirin Allah ba karuwa da wani ilimi ko alƙur'ani ba faƙala sai ya ce ila an yi kabla an yi kuma to kafin ya tashi daga gurin da ya zauna ya laifin nan ya surutan nan to ana so ya faɗa kan ya tashi ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka to wannan kalma in ya faɗe ta kana kafaratan lima bai nafi ba wato ta kankare mara zunubin wancan jantan banza da ya biyu to amma ka ga da ayi wannan addu'a ai gara da ayi laifin da domin ba dole mutum ya iya wannan addu'ar ba to saboda haka a kiyaye zaman banza da zama duk inda mutum ya zauna akwai amfani da ya zauna da shi ko dai ya kula a nuna abin kyauta ko wani neman ilimi ko kuma amma ba da shi da Allah ya kiyaye mana hira to adam to ne haka ومن النار فيزيد وانوار النجوم sannan kuma wa minan laili da daddare ka sabbihu ka tsarkake sarautar ubangiji ka dinga gobe masa wai da baya a nudu yayin da taurari suka juya da baya wato wannan ana kiran su gaba daya wato sallar isha da sallar magariba da sallar alfajir sun da waɗannan ubangiji ya faɗi su a nan tabbacin ne kake eh mun ne mun ne da yawa ne mutuna mun ne da yawa ne annabi ne
wato an ce da ubangiji ya ce din nan mai dubaran da dole an raka ta yi ya ta yi ruwa sunatu sulhi kafin da rakoyin nan guda biyu da ake yi wato na na na na rakatul fajr su ne ubangiji ya faɗa masa abin to su rakatul fajr ba garin labari amma suna ne kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan karfin rakatul fajr dukkan nafila da ka sani ta wuce in ba maza na ba wanda aka dora a ranar nafila duk nafilar da ta wuce in baka rama ba za a tambaye ka ba amma rakatul fajr ana rama ta tun daga gudunar rana har zuwa yayin da rana ta sha biyu rakatul fajr take da wannan mun ita rakatul fajr wato raka addinin da ake nuna a kamin ai sallar asbahi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum zai ga ladan da za a bayan ya sallar rakatul fajr da in makaddare sai ba zai zai sake yin bacci ba balle rakatul fajr ta zo masa mun an ce ladan da za a ba mutum raka'a guda biyu marrat in an zuba mu tsakanin sama da ƙasa duk girman duniyar nan ba za ta ɗauke ladan ba saboda haka ba duk mutum ke samun yin ba shi ne ka gana fara ya kafa kayan wasa da za a je a shagala a makara in an zo a kwanta a hara kakar gadon ke mutum ko ni a gani mun fara ya kafa wannan wasan yanzu ma ana kai suna kai suna kai to sai wajen sa ɗaya a sallamin su in sun zo kuma da jindaɗi za su yi sun kwanta su ke nan in san da suka barka Allah ya kiyaye da sharrin nasara. mura ka tana fajar mu zalla shi yake yi ta amma ba ya mata tafiya an ce mu zalla in ne ka tana fajar mu zauna to ba ya yin tafiya da ya ya dago daga sujada sai ga da ya zauna sai ce assalamu alaikum haka dai suke masa ba su ya suna me yasa kake yin wannan gaggawa ta sallamewa daga ka tana fajar yace ina bukata daga tsagowa ta daga sujada zuwa zamana zuwa assalamu alaikum ran sashen kiyama zai ba ce kowa al'umma ta kina kan sadi Allah ya saka muku da alheri. bakin alheri duk gaba daya ko za ya tattara ya roƙa mana Allah kuma ya amsa masa Allah ya raga cikin waɗanda alƙawarin ya shafa to bismillahir rahmanir rahim eh to kake daga wato ita wannan sura an ce ina makiya ce ina madaniya amma ruwa saboda abin da aka karɓo na na ruwaya amma ita wannan sura ta majalis da za mu karanta a wani suratu ita ce farkon sura a alama da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi makkata wato wata manzo Allah ya bayyana karatun ta a sarari a taron jama'a maka ita ce farko wacce ya bayyana wata gana fiha sannan a cikin ta kuma ya sa gushin sa kafa yana cikin yin karatu sai da su da cikin ta wata gana ma wani musulmuna sannan musulmin duk da suke wani suka sa gushin sa kafa wal mushrikuna an ce harka da yawa wato za'amun minhum annahum yanzahu alwatan har ka ta yanzu sai da suke sujada tare da manzala in suna zutan manzala yana ya san yuma kai su wa alam ka sani anna baina awwal hadhihi suratu wa akhir ma qablaha munasabatu in kaga wato ita sujada karatu na tilawa da ake tana da wani sharafi idan mai yin karatu yana yin karatu imma ta kara yake yi imma a yake karantawa amma kuma tilawa yake yi idan ka zo ka zauna don jin karatu ba kana so ku tare da karatu kana jin abin da yake faɗa ko ka samu albarka saboda ake in ka zauna gun da ake karatu ba kin zama ka ana kankare ma zubi ana rubuta maka ba to sai ka zo gun da karatun alkur'ani to sai ya zama da za ka zauna ka yi alwala to da za ka yi alwala shi ne karatu kansa yana da alwala to yayin duk da ya zo gun da ake gida to sai sai gida kai ka da kake gudu kake sauraron sa to in dai kana da alwala to haramun ne kai kuma ka zauna ko za ku kai su gida amma idan shi ne karatu ba ya da alwala wanda yake yin karatu to ba zai ƙara kalmar da aka shiga ba zai ƙara mai wani wani kalma ko ya guda ko kuma wata kalma wata cikin jikin su guda sai ya rubuta idan kuwa shi yana da alwala ko ba ku da alwala to in ya shiga da sai ku jamu shi in ku duk ba alwala da ba ku to dama kar ku shi wato ubangiji ya rantse da annabin wata tauraruwa da ake ce mata surayya ubangiji ya rantse da ita za a wayayen da ta kuriya ba a ganin ta to man gowa sai mu ubangiji ya ce jawabin rantsuwan mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma zalla bai fata ba shi ne ya rubuta wato abokin zaman kunnan kuma mutanen kunshawa Muzama bai bata ba kan hanya yake Muhammadu alaihi salatu wasalam an dari yake guda bai kauce hanyar jami'a ba. Wa ma gawa muzama kuma tun da yake ita ba yin abin da yake Allah mutumin ba shi ne kamar misalin halaka. Na dangana halaka ga muzama sallallahu alaihi wasallam ko da yake ubangiji ya faɗa yake muzama bai halaka ba. To amma mun na suka rato za mu ce muzama bai aikin da ubangiji bai ba saboda yin ladabi ga muzama sallallahu alaihi wasallam. don wata magana in Allah ya gaya wa annabinka to kai wanda ba kowa kowa ba sai kai alƙin ga guru ka ga mu to mu ga to Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yake Allah ya shirye shi yake bai taɓa yin magana ta son zuciya ba duk bakin abin da manzon Allah ya faɗa to Allah ya yarda da magana shi ba zai faɗi magana ba sai wacce Allah ya yarda da ita in ko ya faɗa to ya yarda ya ce wajen Allah wajibi ne kowane mutum ya yarda da wannan magana domin wato an ce Allahu akbar sai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata ran an yi wani rabo na ba wani ko wannan mutumin ne ya rasulullah wannan rabo na ka kai gaskiya ba Imam yake bai yi gaskiya ba ke yake to yanzu idan ko na tashi yin abu ni ban yi gaskiya ba wa kuke bitan a duniya kuma mai gaskiya Imam abu ne masa ciwo sannan yake to Allah ya saka wa dan uwana sai na Musa alaihi salatu wasalam ya sha cuta ga mutanensa yake ba irin cutar mu na ba ta nuni to me kake Umma Allah duk maganar da mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ya aike ni yiwa wanda aka aiko maka shi daga malaika jibril in ka zo ka tambaye ka ce ya rasulullahi ya akai kaza akai kaza sai ce to saurara tukuna kana nan zaune sai malaika jibril ya zo ya gaya masa yace hukuncin da wani ya tambaye ka ga yadda ubangiji ya faɗa shi kuma mazala sai ya gaya ma yace wannan abu da ka tambaya ga yadda Allah yake a kanka haka ya dinge bai taɓa yin magana don son ransa ba hatta ko da hira mazala zai gaskiya zai yi in suna zance da ƴan uwansu ko kuma abokan wasa haka da zai duk bakin magana da za su gashi da barkwanci ake amma kuma duk magana da siya ce dan wata an ce suna hira da wata jatuma wato wata jatuma ta wata da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ita zo ta gaishe shi ita ya rasulullah na zo wajen ka ne yace ne ba ki kace na zo ne tsaro kan mu Allah Allah ya sa ni aljanna sai manzo Allah ya murmushi yace a wannan bai Allah yace ai kowa ba za ta yi aljanna ba ya za a ce za ta yi aljanna abubuwan nan mara ta fashe da kuka kada ya maza Allah kuka ta so mun duka so ba fi da Allah za mu yi sauka na ba za mu shiga aljanna ba amma maza Allah ya zo kuka ta zo yawa ya murmushi ya ce ba ina nufin don kira kun zuwa da ba ki shiga ba ina nufin in kin je lahira ma sai Allah ya yi da ce gudun ma ku mun shiga aljanna ai dan ji ba ya mace ba fi aljanna shi ne ba a harabin ta domin ka ga sai yana da wata karama wacce Allah ya bashi wacce ya rubuta same ta ba wato idan mutum yana yin karatun alkur'ani dubu ishirin ishirin kullum ya yi hutun ƙarfi ko yana sallah raka a talatin ko kuma yana yin raka a ɗari ɗari ko yana yin wani ibada da yake yake nufi ya yi hutun ƙarfi wannan sai ko bayan kama shi a cikin ibadar kashi hudu mana sai ka sun kashi uku sai kashi ɗaya ba yake to ubangiji zai masa baiwa dukkan kashi hudu na za a yi ɗauki masa lada ga shi ɗaya daga cikin hudun amma sai haɗin wata hudu domin yana son ya yi ƙarfinsa ne ƙarfi haka kuma in ya saba Allah zunubin sa kowa kuma ya lura da shekaru da yawa dama in ya saba zunubin sa ya fi yawa saboda haka manzo Allah ya ce ai za ki shiga aljanna amma ubangiji zai canza shi ya mai da ke mai kunciya tukuna wato shi malaka jibril shi ne shadidin kuwa din nan wato karfin iko zuwa ne rato mai karfin karfi mala'ika jibril kenan don shi mala'ika jibril an ce ya yi sa ubangiji ya halitta shi ya duba kukucensa ya duba ya duba ya duba ya ce kai ya ce ubangiji yanzu ka kawo wata halitta kamar abin da ka halitta wani ya ga kukucensa guda ɗari biyar da kukucensa idan ya ninke waɗannan guda biyu to akwai waɗansu a baya su guda biyu akwai wasu guda biyu to haka Allah zai da bai yanka masa sai da ya mar guda ɗari ɗari guda biyar kukucensa guda amma kowane fiffike guda ɗaya bai kama da ɗan uwan irin a gansa ban Allah ba sannan kowane fiffike ɗaya in ya minyake shi ya tanka ne sai ya taɓa masharika da mai yanzu da shi bayi wato sai ya bangon duniya na kudu da na Allah ya ta fiffike zai bangana a ji kowane fiffike ɗaya take shekara dubu ne kuma hakan ɗari biyar sannan ga ado da Allah ya bashi amma duk irin tafiyar da zai wato fiffike ɗaya ke ruwa duk irin aikin da za a yi daga sama can ya kawo a yi duniya har ya koma da kuke ɗaya saura ɗari hudu da da tisin da tara mai suna da ɗaya. To aka ce wata wani da ya mamakin wannan irin halitta da Allah ya masa da ƙarfin da Allah ya ba da can da Allah ya ba shi. Aka ce sai yake rufa ko halitta wacce kuke kamata da kyau da ƙarfi Ubangiji yake kayi mamakin kanka ke kanka kenan. Domin Ubangiji ba ya san kai mamakin kanka shi ne Ubangiji. kaga wani abu da Allah ya baka kai ka mamaki kai kana al'adabin wannan abu kai ma wani ne kamar ka abu kamar ka ba to wannan haramun ne a gurin musulmi to ubangiji ya ga jibril ya yi wannan abu sai ya ce to yace akwai halitta da ne wani tafi kan zan nuna mai ta yace bari in kara maka wani karfi kamar naka ne Allah ya linka masa tuttuce wato kamar guda ɗari biyar ɗin guda dubu kenan sai ubangiji ya ce to ga wani bawa na can a domin ya miƙa hukuncin da yana shan iska ka je ka gani ka ka ga iyakar nasu hukuncin daga gefen nan zuwa nan shi ne malaika israfil yayin nan da yanzu malaika jibrilu ya ɗaga fukafukan nan nasa gaba ɗaya guda ɗari biyar na farko da ɗari biyar da aka masa ƙari dole su je kaɗa ya kaɗa malam ya tashi aka ce da ya dinga tafiya yana tafiya irin ta tsuntsaye malam yana shura da gudu sai da ya shekara ɗari biyar na gari ya tsaya a kusa ya kuma tashi ya kai ɗari biyar ya tsaya huta aka ce sai da ya zarga uku sannan sai ku ubangiji yanzu ko wannan bawan naka yana da iyaka muke yana da iyaka bawa na ne kamar ka shi ma mala'ika ne kamar ka sannan ya ce ubangiji yanzu ko zan kula shi ya ce ba ka da iko da za ka shekara daga nan ya tashi ya kiyama kana tashi ba za ka kula da fito ba saboda kayan al'ajabin kanka ne sannan ya su jaba ga ubangiji yake ubangiji na tuba sannan ya ubangiji yake to ba wani irin kake ya sake dagawa ya kada sai gashi a irin kiba a gani saboda haka jama'a dole a ubangiji haramun mu mutum Allah ya masa wata baiwa ya dinga gare shi ya fi kowa shi ba kalansa karatu ne dukiya ne sarauta ne kyau ne lafiya ne wani abu Allah ya baka to kai wa Allah godiya amma kar ka rika al'ajabi bai abu haramun mu ka fa'ira ne wannan Allah shi kiyaye mu to Mumurwa ko kawaiya malaka jibril kenan mabaukin karfi fasawa ai istakara ya tabbata ga kawo manzala sama ne salma wahayi dare da rana yana zuwa yana samun manzala ya ce ga abin da Allah ya ce a yi ga abin da Allah ya ce a bari haka ya dinga ya shekara ishirin da uku Allahu Akbar to ne kace Allah ne ne ne ko shi malaka jibril in yazo ya kawo ayin nan jirka fikira ala yana tattali madaukaci aw muke shamsi shi ne tattalin rana a inda madaliya ala suratin da kun yi kuli da alewa wato sai da inda rana take kullowa a irin surar da Allah ya halitta shi din nan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne makaci yana so ya zama malaka domin domin daɗe shekaru da yawa kullum malaka yana kawo wa'ayi Allah kuma ya ce da shi malaka jibril abokin ka ne ma yi muku abota da kai da jibril saboda haka dare da rana inda dole za Allah yake suna tare da malaika ko a ina yake ko a tsakin ko a zaune ko a ina yake ba ka rabu da jibril sai dai in ya shiga ɗaki ya mutu amma duk wanda ya so jibril sai ya shi amma ba a gano ka sai da to ubangiji ka nuna min jibril mana in ganshi inda yake shi yana gano ya ko da yake yayin nan malaika jibril malam ya zo ya tsaya a inda rana take kullowa masharika can bangon duniya na gabas malam irin surar da Allah ya ce da suke nan guda ɗari biyar da faɗo su da koran su da irin zanen su sai mu zama fi gaishe haka Allah iya fi gaishe kuma gaishe wa kana bira ya yayin lokacin mu zala yana ko gaishe din nan yayin da ya zama nan na kwana ɗari da cikin shida kada san da abuka ilar magaribi yayin nan malam ya tinkaye sansanin nan gaba ɗaya daga tsawon dawa na sai da mu zala ya gaishe ya dangana har zuwa inda take faɗuwa kuma mu kuma ya dangana da bangon duniya na kuma da arewa mu za mu yi haka yayin da ya gan shi nan fa harrama da shi yan alayhi sai mu zama fadi maran hankalin ya bata saboda in ji ta jini wa kana qarasa alahu an yuriyahu nafsahu ala suratihi allati khulqa alaiha ba ta da shi mu zama sai shi ne ya tambaya yau ya Allah ya ce a nuna masa jibril mu akan surar wato da Allah ya mutu shi akan ta wa adabi ra'a sai mu zama ya alƙawarta mai fito za mu gan shi a kogon kura ana gina jibrilu da mulkin suratul adam yayin nan kuma da manzala ya canza daga wannan bai farkawa ba ka sai Allah ya juya jibril kuma da sura irin ta mutane zo sun saki gano sa don yin sura da ne take ثم دنا ثم دنا sannan kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusanta fatadalla ya kara kusanta kan kusanta wannan kuma wato magana ce ta zamanin Isra'il yayin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya kira shi ya je din nan wato zalika wannan yanda yake anna jibrila shi malaika jibril alaihi salatu wassalam kana ya ce nabi sallallahu alaihi wasallama yakan zo wajen manzo Allah fi suratul adam nuna wato a cikin sura mutane kama ya ce al anbiya kamar yadda da can yake zuwa wajen annabawa fa ta'ala wa nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tambaye shi an yi yahu zamfan yake jibril ka nuna mu irin rike ka mana allati da ala wallahu alaiha wata Allah ya sanya ta gari ka ta arahu nabta marratin ko inna wa zalla jikinka har sau biyu maratan bil'arami wato ɗaya zarfi a nan duniya wannan ratan bi sama'i ko kuma kai yayin da suka bi wajen isra'i din da ya kashi ولم يروا أحد من الأنبياء على سورة التي خلق عليها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم wannan hususiyar maza Allah ce an ce duk annabawa malaika jibril ne da kawo musu wa'azi amma ba wanda ya taɓa ganin su sai maza Allah duk sai dai su ji maganar sa yace Allah ya ce a kaza Allah ya ce a bar kaza amma manzo Allah ya gan shi ido da ido ranar da suka yi wannan tafiya shi ne a kana zara-zara jibrilu wato malaka jibrilu ya sauka manzo Allah ya gan shi to kana ka muka so a kana ba ya ba ya ma wajne wato ya kasance kafa kauce ni au adana misalin ban baka biyu ko abin da ya baka kusa da kusa gashi gashi kamar wannan ya taɓa wannan Allahu akbar a kan faɗa har ya farka wato daga wannan suman da ya wasa kana rawar duhu to wansa kuma ya rufu da kace ayyana anji ma ayyana wato an kira inda maza Allah ya gama na yaka duhu ya farka daga suwan nan duhu waya aka ce Allah yi wato shi ne zalla lamma a faɗa yayin da ya farka kana ya jibrilu sai maza Allah ya ce ya jibrilu ma zamantu anna Allah khalaqa ahadan ala misli hadhihi surati Allahu akbar yace wallahi Jibrilu ni kan ban zaci cikin halittar Allah akwai abin da Allah ya halitta mai wannan irin sura ba. Fadala ya Muhammadu ka gani sai Jibrilu yake da da da manzo Allah din inna ma nushritu janahayn ni adal wati yace kaga ku duk ganin da kai ne wato cikin fuka-fukai na guda biyu ne na wayi kadai suka baka tsoro haka su ma wa inna li fitu ya fi dinahu yace ni yanzu da ka gani ina da kukuce guda ɗari shida ya fi kullum dinamin girman kowane kukuce ɗaya cikin ɗari shida nan ma bai da mashirki wani magaribi wato ta ɗansa kamar daga lumudin rana zuwa mura ɗasa wato ka ga cikin shekara dubu ke da kowane kukuce da cikin ɗari shida Magana sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah yake in haza la azim yake ka wannan lamari da girma yake فقال جبريل ثم ملائكة جبريل يقول من قال وما أنا في جنب الله في جنب خلق الله إلا أكيد yake ka ganni da kake mamakin jini na nufa ba yake yi yake to cikin halittar Allah ni dan hakuri kan kani ma ba ki ta komai cikin manyan ya bayi Allah ba wala kana ka raka Allah Israfil yake hakika ubangiji ya halitta malaika Israfil na fi lamun fi turatu dinawi yana da kuce 600 hina wato kullu kullu dinawi na kowane kuke ɗaya cikin ɗari shidan nan na Isra'ilu kada mu jami'i ajin haki wato Allah akbar kaji malaika Isra'ilu yana da kuke guda ɗari shida shi ma amma kowane ɗaya na Isra'ilu cikin ɗari shidan nan daidai da yawan girma da faɗin na malaika Jibril guda ɗari shida ne kuma kowane ɗaya cikin ɗari shidan Isra'ilu kaji kowane ɗaya ya aure ya Jibril da faɗi da cewa guda ɗari shidan nan to guda ɗaya ce na Isra'ilu guda ɗari shida guda ɗaya ne guda ɗaya kuma sai ɗari shida. Allah akbar. Wa ai shi ne mala'ikan da aka ce wato da ubangiji zai saukar da shi a duniya a ce Isra'ila a zama da shi wato sura da ta ɗaya su ba. A ɗaya da duwan duniyar nan da na kogi da na rijiya da na kududdufi da na teku da na bahar yanzu duk wanda yake Allah ya saukar da in an ce za a yi masa aski wurin da zai cutar ba. Kan da duniyarsa. Ka ce wannan kuka su ba. Allah yana da wata dabara wannan mala'ika kadai ne in aka ce zo ka yaki da mutanen duniya cikin awa nawa zai gama da su cikin awa nawa ne zai sai ma ya yanke su gaba daya don wannan wannan fuka-fukan da aka faɗa ina duniya kaɗan ma tunda an ce kowane ɗaya ya gangana daga mashaida zuwa magariba a tsaurin kamar tudu shi dan ne Allah ya kiyaye mu kafin Allah akbar wa inna hu la yatabaalu ayana min makafati Allah ta'ala ta yakunu bi qadri wajhi wa ayal afsal al-qudus Allah akbar Allah zai yi ashe kan garab da muke tsoro kan Allah ne tun laifin da muke tsoro mun dare da rana muke saban Allah wallahi zai sanin Allah ne ba mun san Allah da bayyana wannan abin ba kaji wato malaika jibril yake da manzon Allah duk da girman dukkan nan na malaika Isra'il guda ɗari shida nan waɗanda kowane ɗaya daidai da malaika jibril ɗari shida ne kaji amma wato yana kankancewa yana kankancewa wato dinga taruwa ya dinga taruwa saboda tsoron Allah sai ya zama kamar ɗan kuncin nan da ake ce masa dole Allah wanda bai kaɗan yake ya san mutum saboda tsoron Allah ya dinga taruwa ya dinga taruwa har sai ya nade zama kamar wannan dan tsoron kan Allah ya san da shi ina tsoron azabar Allah Allah ya yi Allah ya ji kan ba dan aiki ba ma ka zama da fa'adu ma ra'a wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa ta ga abin da ta gani amma ba ta kayyata ba take gaskiya ne Allah kuma da mai ruwa na na yanzu ko alƙayin jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alama yara bisa abin da yake ya gani wannan kitabul yake tuna zance ya ce da kafirai ana zartar da su almunkurina yakan nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi jini wato su kafirai suka ce manzo Allah yake da jini ne faɗa shi kawai su ba su yarda ba amma ba su yi rasu wani ne tsarin kayan masa ne kare Ubangiji ya ce bayan maganin nan duniya Allah ya nuna manzana Jibrilu a kan surarsa ya zama ta kukura wani saukan ma da ban da ta duniya ya gani da sama ba. Kuma kace wannan da zure su ne da yayin can da suka je mazai ya take wa wanda zai raka shi domin malaika Jibrilu wato an ce shi Isra'i yana da babban abin da kafirai suka fara kafircewa da shi. Yayin da malaika Jibrilu ya zo ya samu Allah sallallahu alaihi wasallam an ce bayan manzo Allah sun gama sallar isha shi da gida ya shiga gidan nan ya je yana kwance a ɗakin mama Aisha radiyallahu anha yayin nan yana kwance sai malaika Jibrilu ya je ya buga masa kofa ya ce ka zo da ya daga ya ce ka zo din nan wato manzo Allah ya fito sai ya ga malaika Jibrilu ya ce zo suka fita sai ya ga ga ga buraka doganta ya ce hawo ciki ya suka tafi daga nan inda yake an ce ta wannan buraka bakin inda ya danta ya gano in ta ɗaga kafa a nan za su fita bakin ganin ta bakin ya ɗaga kafa ciki ne sai ga sa zai kuma kajiki in daga zaman ne wanda suka ɗaga kan walaka jirgi yana gaba wazala yana bin yana gaba yana bin yana gaba yana bin yana gaba yana bin suka dinga tafiya yayin da suka je sama ta ɗayan na aka ce a kan mala'iku mala'ikan da yake da yamma sama ta ɗaya inda aka ba shi kullum domin kowace sama ake ganin daidai masu da kajiki ta yanko ba cikin malaka jibrilu ya sallama wanda ba al'ada ta bace shi in zai zo daga sama ya kawo ayi baya zuwa ta ko ina don shi nan cewa yake yi kasa ko ina ya dama saboda ba shi bane wannan abin da ya kai shi ta kama saboda manzo Allah shi jiki ne ba zai marke ya shiga kamar yadda shi ke shiga ba da suka je sai ya sallama yake waye ne yake zai jibrilu ko da waye yake ni ne da manzo Allah ai Muhammadu annabin karshen zamani yake an aiko shi an ba shi aike yake ai an aiko shi yake alhamdulillah ya ta ce buɗe musu kofa suka shiga suka su gane ma a zuwa za yi mata wutar da annabi daga nan kowace sama haka kowace sama haka ka zuba saman nan guda bakwai rubin ta ka ga daga nan zuwa bikin wannan sama tafiya shekara ɗari biyar ne to kaurin ta kuma kan wuce ita tafiya shekara ɗari biyar ne a can akwai fili kamar tsakanin can da nan kuma wata duniya guda shi ma ɗari biyar ne akwai wani yankin a sama ɗari biyar to sauri ɗari biyar biyar da bakwai kauri ɗari biyar biyar da bakwai a bara yayin nan da suka je suka hanke dukkan saman gaba daya suka je can inda ake kira su jirgin muntaha wato mazaunin tukewa inda dukkan wani mala'ika wanda ba a nan aka yi shi ba to ba a iya kike mun sai mun har can da yake gaba da su jirgin muntaha wani mala'ika duk da ba a can aka yi shi ba ya je sai koyi saboda nan mala'ika duk yake jure ba a nan zai tsaya ya Muhammadu ba ki ira ka ta kenan daga nan nake karɓar wayi nake zuwa in kai mata kowane annabi ma da bari yake karɓa al'umma saboda haka zan jira ka a nan ka je ka dawo yake mutu da wannan yake a ba ki ma kenan wannan an ce nan ma ubangiji ya nuna manzon Allah ya ga jibril akan surarsa sannan manzon Allah ya wuce ya dinga tafiya ya dinga tafiya wato tafiyan da yayi mai zai ƙetare wato aka ce sai kan da hijabi na haske wanda yake hijabin nan na haske in wani tafiya za a iya shekarar dubu saba'in ana tafiya ba a ba hasken kawai ake cikin sa bayan wannan sai ta da hijabin duhu kirin da za a sai ce ba shi ma ake a shekarar dubu saba'in da wanci mu je mu wanci akwai hijabin ruwa mu je mu wanci akwai hijabin malaiku mu je mu wanci ba wanda zai masa magana shi kuma ake ba a kuma shi Allah ba wa albarka yayin nan ne sai da yi har inda al'ashi ke tsaya mala'ikun da suke a nan suna tsaro da masu sun faɗin kama da waɗanda suka yi kabara wato suka yi tudu da masu jaba da waɗanda aikin sun sun kuyi da kai kawai waɗanda sun daga kai sama malam duk ya ka su wuce sai da yaje gindin gaba al'ashi ubangiji ya ce da mala'ikun sun su kai masu musu sannan ya je zai tude ta karamanta yayin da zai zai hau gadon al'ashi ubangiji ya ce karka tude ta karamanta zo da su a wani nan ba gurin da za ka zo ka tude ta karamanta shi ne ya ce da mafi a cikin wannan yake cewa wa za ta bin alayhi musharaqatu mustaqim ya ta ka shi fada mai daraja da takar Musa tsakanin sa da Annabi Musa ke ta gudu Annabi Musa ya yi za a bashi a taura da yaje dutsen kudusiya wanda zai karɓi a taura a wajen Allah sai ubangiji ya ce masa ba Allah in alayhi da maka jawabi maka zai duwa a tuba ta karmanta yau kana gudu mai sarki sai tuba ta karmanta ba Allah ko aka ce to kai a wurin ta karmanta a gani Allah ba mu albarka wannan annabi da ta karmanta ya taka gaba al'aishi har ya zauna a kan shimfiɗa ga shi ga ubangiji ba wani mala'ika duk aka tare shi yace a cikin zamu da mutum suka magana su ba wanda ya san abin da suka fara sai Allah sai mai zan Allah magana baki iya zama su a gurin ubangiji ya gaggaya masa waɗansu abubuwa da ya gaya masa sannan kuma shi ya roƙo sa da ya roƙa kamin mutum sannan ya dawo din mai inda ya zo annabi da aka bayi sallah in ya zo Musa ya ce ka koma kai al'umma ka yawa ya dawo ku koma ku koma suka dinga wannan abu to amma ka duba ka gani Allah da ikonsa daga tafiyar sa zuwa dawowarsa mana ya shafi ta yi ka faɗa da ya balle ina kwanci har ya dawo da jiya kuma a ji wannan irin tafiya shi ne fa yayin da gari ya waye mu za la faɗi wannan sai ya shawar duk maka ba irin da su ba wato tafi yau abubakar yau ta ji abin da mutumin ya ce wato ya fara sai ku lissa ba masa ka ji ka ji ka ji ka ji abin da ya fara nan ne sako ne wannan kafa yanzu to ka fito ba ka ji abin da ya yi sai kun zama mana suka fita maka sai shi abubakar ya ce to in ce ko dai muhammadu ne to in ya faɗa abin da ya yanka wannan kusa don ya ji ma da taɓa yin kanya ba shi ne wannan ubangiji yake cewa wato ya ga malaika jibril amma usriya da shi yayin da aka isra'i da shi fi samawati a cikin samai wani sai da kuma bakon an yi wal arfi wato wata itaciya ce ita wannan wato idatul mutta magana cikin war tana nan farasal aka ce wato dama daga dan al'ashi amma ubangiji ya ajiye ta ba ta da al'ashi amma aka dinga tafiya tsakanin ta da al'ashi amma in aka dinga tafiya dan da Allah ba wanda ya san da za a ji mala'ikan su da kansu kowa da gurinsa wani in ya shiga ce ma da tsoro wani kuma in ya shiga su sai da tsoro kowa da inda Allah ya ji shi saboda a gaban sa wata Allah ya ji shi ma da tsoro da irin yadda Allah ya ji ba shi ya shi ne gaban sa kan to in kace wanda ya zama sannawa
to a can ga gurin wato kaji ita su da tsoro da hadin nan ba ya ta da alba wa hadin nan mala'ikatu wannan ne wato bakin su da tsoro ta ake kuma wala da Allah ya halitta wato da wani halitta ba mala'ikan da ma ba wanda ya taɓa ta gudu haka mala'ika din da yake gudu ba ba ce ba ba wanda yake ta gudu amma mun ga Allah ya je ya ce kini ya je ya gudu ba shi Allah ba Allah ba mu barkata to inda aka nafar ma'awa a gurin wannan itaciyar a nan wato jannatul ma'awa take aljanna ne kuma ila ya ko ta wuri ila ya mala'ikatu wato mala'iku suke koma cikin ta warwa ya sha da'i da rayukan waɗanda aka kashe a wajen yaƙi wal mutakina da kuma masu tsoron Allah anan Allah yake fara rayukan ku kamar abin da yake gani ba sannan kuma bai kai da kai da kan abin da Allah yake a gani ba dan ne Allah ta malaka kuma tun da yake duniya aka tare da duniya idan sa ta da haramun ba wanda shi saboda ikina da Allah ya ba shi an ce kwarai ke kuma tun da yake da wani an ce da ni ne duk wanda Allah ya sa idan sai mu da ga kwarai ko zama mu da shi da kuma ba wanda yake da mutum da yake duniya har ga zama mu Allah ba na da barka to Hakika, Allah sallallahu alaihi wasallam ya kadara a manzo Allah aka gaya wa haka saboda shi darajar sa ta kai ubangiji ya magana shi wala yasiu an yakuna sifatul ismi to me kace a gaban wallahi ba da sannan ubangijin da za mu tsarkake sunan sa shine kaddara ya hukunta mata abin da ya so Allah shi ne ya hukunta abin da ya so ba abin da aka sa shi ba Allah ba a sa shi kaza a sai ya zo iki ba a cewa an masa wa Allah yi addu'a ne addu'a za su in dai ka ce ni lalle abin da zan roƙa sai Allah ya bani to ko ka ce kada ka kashe bacci ba sai Allah ya tuɗe ba in ka ce ko lalle saboda ka ce addu'a ne sai an bani wa ba ba Allah ne shi ba a masa ba sai abin da ya yake aikatawa abu la ya ba ba ba ba a kan bai Allah abin da ya yi ana yi sai ka dace ka ka ba wani ne to wani sanu amma ba Allah da abin da yake aikatawa Ubangiji shi ne zakara wanda ya hukunta mata abin da ya tuba da ya shiryar da wanda ya so ya lama zakara ku bisa abin da ya hukunta shi kuma mai kare haushar ko a kan alheri ko a kan sharri kuma yadda duk Allah ya halicci mutum ya dora shi a kai to dole ne zai bi Allahu akbar shi ne wato aka ce arshada ha kaddara hu li masalihi Allah sai ka ga ya shiryar da wanda ya hukunta shi saboda da ma ya kyautata aikinsa a zargin sa sai shiryar da mutum wajen lahu ya nuna masa ala sabil da kai wa shari idan kuma shari zai Allah ne zai tattaki daga cikin alheri dole kuma ya aiki shari ko dan wani ko mai zai da iyayensa kuma in Allah ya hukunta shi lalatacce ne dole da iyayensa za su mara amfani da sai ka fi cewa Allah kamar suka hana ya yasa Allah zuwa ka ya kaji ci sai a kuka mutu Allah ya kiyaye eh wa kuma sai wannan ya wani da ba a fara ke suna ta kenan wanda a gaba da mar'a ya fitar da gurin da za a yi kiwo sai ka samu daji ga shi nan babu gidan mutum ɗaya ko mukiyayi ko manomi ko da mai tsaye da sayarwa daji ne mil dubu mara sai ka samu itace ya fi iri dubu ɗari daban daban mai ɗaya mai zafi da mai barci da mai ɗaci da mai zafi ga ciyawa iri daban daban wacce kayan ɗaya an kawo shi sai a ga nuna goma ga shi nan a jeji ko dubu sai ya kwanta da ciki a yi ruwa a garin misalin ruwan wata wata bakwai da ayyuka wata uku a huta wani kun ma ruwan wata goma ake wata biyu hutu dajin Allah ne ta gidan kowa a garin ku da kuke kafin Allah ku sai a yi ruwa na wata uku a ɗauki ruwa kaga Allah ya yi da su ke ba yadda ake so ne ba yadda Allah ya so bane ai ruwa sai a yi wata ta inda mutane suke daji ne ma wata mutu kan amfani to za ka in ka je dajin kulli ka ga ruwan da ake in ka je kakar da ake nema ko da ba to Allah bai aikata abin da yake kenan Allahu akbar ba a yi ba kila eh to da kace ko ya ala mu gura Allah da ake kiwo a daji ke kore ke kore ke kyau bayan sun ci kore ya ruda korin daji sai su sun ci malam yayin da za ka ke su za su ci to Allah